أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان طرق الشيطان الله سبحانه وتعالى يكشف يا ولد سكي إيماني لا تتبعوا خطوات طرق الشيطان كذا كويدي حيوي للشيطان أصل خطوة شيء عند أثر عند أكتاكا abin da ake cewa bin sawun barawo da za dinka gani inda ya taka kufuwa shi ne a jam'insa ake ake cewa futuwa ko bisukuni ta ko a yi itiba'i a sawa ta ɗin damma aka ce hutuwa wannan shi ne asalin jami ko a ce hutuwa a sa damma a faɗin domin itiba faɗin ta ji haɗin a wasali kamar yadda ƙurra'u suka karanta a lafuzukan nan guda biyu wa kuldanmuhu an zahidin kai farattala da alimam shafi da yake fada hutu hutu ba shi da dammarin hafli ya karanta an afi da kuma kumbul alijini kafir da ibn amir ashami da kuma alkisa'i ƙura'u guda biyu ibn amir da kisa'i ruwa kuma guda biyu kumbul da hafsu suka karanta da damma sauran ƙura'u suka karanta a asali shine kutuwa ta sukun ai ta kada ku bi ƙawatawansa wa man yattabi hutuwati aw hutuwati turuka shaitani duk wanda ya bi hanyoyi na shaitan da ya kawata masa fa innahu ai fa innahu al-muttaba wanda aka bi din shi shaitan din kenan ya amuru bil fahasha'i ai al-qabi yana ba da umarnin abu mummuna ko yaushe wal munkari shar'an da abin da aka ki aikata shi a shari'a bittiba'iha da bin wa'annan hanyoyin ولولا فضل الله عليكم ورحمته بعد فضل الله سبحانه وتعالى أجريكم رحمة صبا ما زكى منكم أيها الأصبع وإن متعن لمكي مغانا أكنسو إن الذين جاءوا بالإفك أصبة منكم لن أكنسو هل أكي مغانا بعد فضل الله أجريكم رحمة صبا da babu wani wanda zai samu tsarkakan tsarkakan aiki ko zuci daga cikinku bima qultum min al-ifki da abin da kuka faɗa kuna yadawa na kazatin sayyida Aisha min ahadin ahada min din za'ida ce ahadin fa'ili ne na zaka'in asali ma zaka ahadun minkum babu wani ɗaya da zai tsarkaka daga cikinku abadan har abada ai ma saluha وطهر من هذا الذنب بالتوبة منه بذي جارو كو يتركك daga wannan zunubi ba saboda tuba amma fadalar Allah da rahama ga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama shi yasa waɗanda suka shiga cikin wannan fitina da suka tuba sai aka karba wannan yana nuna cewa ba dan su sahabban manzo bane da ordinarin musulmai ne haka suka yi wannan aiki ba za ka yi tubansu ba kamar yadda abdullahi bin abbas ya faɗa walakin allah yuzakki yutahhiru man yasha allah yana tsarkaka yana tsarkaka wanda ya so ne min dambi daga zunubi bi qabuli tawbatihi minhu da karban tubansa daga gare shi wallahu sami'un bima qultum alimun bima kasattum allah ya jin abin da kuka faɗa ne masanin abin da kuka yi niyya ne wala ya asali ya halif ulul fadli a nan laɗin nahiya ce shi isa ya cire ya alama ta jazm asali ya tali ya tali ya tali shine ma'anarsa ya halif wala ya halif ulul fadli kada masu fadala su rantse an an hana masu fadala rantsewa ne kada masu fadala ai ashabul jina masu wadata kada su rantse minkum daga cikinku masu wadata daga cikin karka da ku su rantse wa sa'ati masu yalwa ma daga cikinku kada su rantse akan ne an layi utu ulil kurba su rantse akan ba za su ba wa makusanta wal masakina ba za su ba wa miskinai wal muhajirina da kuma muhajirai fi sabilillahi wanda suka yi hijira ta farkin Allah ba za su ba su komai ba ganin cewa sun afka cikin fitinar yi wa sai da aisha kazafi kada su rantsi haka nazalati abi bakar ta so gani akan sai na abu bakar halafa allah yunfika ala nisba ya rantse cewa ba zai yi infaki wa mista ba ana ce mishi mista bin afasa ba zai mishi infaki ba da a gidan shi yake cin abinci da ya ji cewa yana da hannu a cikin wannan harka sai ya rantse da Allah cewa ba zai kara daukan ɗawainiyarsa ba wa huwa ibnu khalati shi kuma dan innasa ne miskinun muhajirun badariyun miskini ne muhajiri dan badar ruwa ka halarci yakin badar sukutum amma ka shiga cikin wannan harka a yi da kai ban ba hauda hauda fitina ba wanda hauda fitina ba wanda ya fi karfin za kaji dan bazar ne ma shi yayi hijira muhajiri ne badari ne lamma khada fil ifki da ya kusa cikin wannan ifki na ƙarya ba da an kana yuntiku alaihi bayan ya kasance yana mishi infaki da ya kusa ciki sai ya dakatar wa nasu min sahaba haka nan akwai wasu mutane kuma daga sahaba aksamu suka rantse su ma Allah ya tasaddaku ala man takallama bi shay'in min al-ifki ba za su ba da sadaka ko kyautar komai ga duk wani wanda ya yi magana kan wannan ifki ba shi ne Allah ya ce kada su rantse in aikata ma'arufi wal ya'fu su yafe wal yasfahu an hum fi zalika su kakkawar musu da safaha safaha shi ma ya cewa ne haka ce ya fiya ka ya cewa abu amma akwai a ranka haka ce safu kuma ka yafe ba har zuci babu a ranka tsakanin su akwai umuri da kususi ala tuhibbuna ba kwa so ne ku an yabsira Allah da ku Allah ya yafe muku ba kwa so ne wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai rahama ne lil mu'minina ga mu'minai qala abubakar sai abubakar da wannan aya ta sauka sai yace bala ana uhibbu an yaghfira Allah li yace ni kuwa ina son Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mini wa raja ila misfa ya dawo gu misfa ya dawo wa misfa ma kana yunfikuhu alayhi abinda ya saba yana ciyar da shi ya dawo ya fara ciyar da shi innal ladina yarmuna bi zina al muhsanati al afaifi al ghafilati an al fawahish wadanda suke jifan kamammun mata rafkanannu wadanda suka gafala a wani gu suke jifan su da zina su kuma kamammu ne ga falallu ne a nufawahishi bi Allah ya ka'a fi qulubihim na fi'iluha wanda a zukatansu ma aikata zinaɗin baya fadawa almu'minati billahi wa rasulihi waɗanda suka yi imani da Allah da manzonsa du'inu khabar ne na inna ɗin an tsine musu fi duniya wal akhirati a duniya da lahira walahum azabun azim suna da azaba mai girma wannan shine gurbin walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada din kenan wannan shine asalin hukuncin kenan su wayannan sun ci sun ci albarkacin manzo ne sallallahu alaihi wasallama amma asali shi ne duk mutumin da yayi kazafi matar manzo sallallahu alaihi wasallama to shi ya kafirta ya kafirta ba za a ƙara karɓar tubansa ba amma su sun ci albarkacin manzon ne kasance wasu sahabbai ne to shi ne aka karɓi tubansu shi ne mahallin walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada din kenan da shi ne ibn abbas yake cewa anan yace anan bai faɗi tuba ba gaba daya amma da yace wallazina yarmuna almuhsanati والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة سيشي ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون سيش إلا الذين تابوا أتن دكي أنا مغناني أكن سورا ماتا مؤمني با ماتا من ذنب صلى الله عليه وسلم to sai aka faɗa aka kawo tuba za ka iya karban za ka iya tuba a karbi tubanka bayan kayi kazafin wata mata musulma aka kawo tuba a nan fa ba maganan tuba sannan a can sannan kuma a can ba maganan tsinuwa tsinuwa a nan kuma akwai batun tsinuwa tsinuwan kuma ba a wai duniya kadai ba lo'inu fi duniya wal akhirah to ta nan ne za a gane cewa a su sabon manzo albarkacin manzon Allah suke amma asalin hukuncin asalinsa ga wanda ya taba ɗaya daga cikin mata manzo wannan shine asalin hukunci shi yasa ya kawo walau la fadullah alaikum har wurare guda uku to shine Allah subhanahu wa ta'ala yace yawma nasibuhu nasibuhu listiqrar alladhi ta'allaka bihi lahum yace nasibin wannan zarfu zarfu din amilinsa abin da ya mishi nasaba shine istikrarin da jarun wa majrurun lahum din yayi ta'alluqi da shi in kai iradi zaka ce wa lahum azabun azim zaka ce azabun din mubtada ne muakhar lahum din sai ka ce jarun wa majrurun muta'alliqun bi mahdhufin wujuban taqdiruhu mustaqirrun khabar muqaddam to shi yawma dinnan wancan mustaqirun da ka kaddara shi ya zamanto khabar muqaddam din shine amilin wannan yauma din ma'ana shine ya yi shi na tsaba saboda ba a yi irabin da ba shi da amili duk irabin da kai kace wannan mansubi ne wannan majruru ne wannan waye ne waye ne to dole ne akwai abin da ya mishi aikin jarran ko nasaban ko rufu'a to shi yasa duk irabin da suka yi za su yi kokari su ce nasibin kaza ne amilin kaza ne sai dai akwai al'awamilul ma'anawiyya akwai al'awamilul lafiyya shi ne kawai to shi yasa ya ce nasibuhu listiqrar allazi ta'allaqa bihi lahum tashhadu bil fawqaniyya wa tahkiyya shine yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wannan qira'atul jumhur hamza da kisa'i suke karantawa يوم يشهد عليهم ألسنتهم يوم يشهد عليهم ألسنتهم سبب ألسنتهم جمعي تكفيري تأنيس فئل شباوات بني جائزي إنك قد ما كشي كشي كشي يشهد كو كشي تشهد تشيسا سنسك كرانتا ديا ranan da harsunansu za su musu shaida wa aidihim hannayensu za su musu shaida wa arjuluhum kafafuwansu za su musu shaida bima kanu ya amaluna a sababin abin da suka kasance suka aikata min kaulin wa fi'lin na magana ne ko na aiki wa huwa yawmul qiyamati wannan ranar wannan ranar ita ce ranar tashin alkiyama yawma idin yusihimullahu dinahumul haqqa wannan yawma din badali ne na wancan yau maɗin adilinsa shi ma zai kasance istikrarin da ya yi ta'alluki da lahum shi ma a wannan ranan a wannan ranan ne yuwasihimullahu dinahum alhaqa Allah zai cike musu da hisabinsu ko sakamakonsu na gaskiya yujazihim jaza'ahum wajiba alaihim zai musu sakayya sakayyar wanda ya ya zama wajibi a musu shi a wannan ranar abin da yasa ya kawo wa jidin a nan sakamako aljaza din sufa ya ce alhaka a nan duniya ma akwai sakamako na ayyuka da aka aikata na alkhairi da sharri to amma ba sakamakon gaskiya ba ne sakamako ne na na'ibar domin ka san da abin da kake a kai daidai ne ko ba daidai ba ne wonin ne ake maka domin haka ne a nan duniya ma mutum da yake aikata zunubi zai fuskanci matsaloli na jarraba ko cututtuka ko kamar yadda Qur'ani ya sarraha bayanin wannan sannan kuma kamar yadda mutum da yake aikata alkhairi tun a nan duniya za mu shi alkhairi za mu shi sakamako addini ne sakamako ne amma ba alhaq ba ne alhaq din shi ne zai kasance a lahira wa ya'lamuna anna allaha huwa alhaqqul mubin anan ne za su sani a wannan ranar ne za su da cewa Allah shine gaskiya tabbatacce bayyananne yake alhaku din yana ɗaya daga cikin sunayen Allah haisu haqqaqa lahum jazaa'ahum alladhi kanu yashkuna fihi saboda ya tabbatar musu da sakamakon su da suke shakku akai wa minhum cikin wayannan wayanda za su ga hakan ko za su san da haka Abdullahi bin Ubay wanda shine jagoran wannan iskudan wal musanatu huna azwajun nabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake nufi da al-musanatu anan ana nufin matan mata annabi sallallahu alaihi wasallama lam yadhkur fi qazfihi fi qazfihin tauba yace bai fadi tuba a qazfin su ba wa man dhukira fi qazfihin awwal surati tauba ghayruhunna wa'anda wa'anda aka ambaci tuba a farkon wannan sura a farkon wannan sura aka ambata musu tuba ya ce waninsu ne shine wa man zukira fi kazfihinna awwala surati li tauba wanda aka ambata mishi tuba a farkon wannan sura ghairuhunna waninsu ne ma'ana ba matan manzo bane ne Allah ya raba hukuncin kashi biyu hukuncin yi wa matan manzo kazafi daban hakanan hukuncin yi wa sauran mumunai mata ma kazafin su daban ne saboda su matan manzon ba kamar sauran mata ba ne daf sunna ka ahadin min nisa'i ba zai yi a haɗa musu hukunci iri ɗaya ba to ta wannan za ka gane cewa hatta a shari'a sahabban manzo da matan manzo din a shari'a akan bambanta su da mu kamar yadda shi manzo din a shari'a ake bambanta shi da mu shi ma za ka ga shari'ar mu da yawa mu da shi ya bambanta wani abin da zai zama to haramun ne a kanmu kamar yin mata tara ko mata fiye da hudun nan shi zai yi wannan ko kuma a ce a ce ka auri ya mace ba sadaki ba shaida ba siga ba komai saboda kawai ta shi ta ba da kanta a gare ka kyauta shi kin auren yayi ga wannan a shari'ar mu bai bai to saboda haka ne sahabban manzo da matansa da shi kansa akan bambanta musu shari'a ta su daban kuma namu kuma ya ku bayi mu ma shari'ar mu daban to in ka fahimci wannan ne zaka warware iskalai da matsaloli da yawa zaka gane cewa zinan da aka rawaito sahabi ya yi ba za ka kwatanta da zinan da kai kai ba eh haka sauran laifuka ma gaba daya shi zai iya yin zina ya ga fuskar manzo su salama a yafi mishi kawai da ganin fuskar ka ko zai iya yin zina in yi raka daya tare da manzo to wannan raka ɗayan tare da manzo sai ya husa su wannan zinan su ta yaya za ka haɗa kanka da wannan ko kuma ka dinga jin diddigin laifuffukansa ya yi kaza ya yi kaza kaga kai ne wahalar ne aiki a ta inda za ka gane wannan gashi zahiri ba ƙur'ani ba ne ce abin nan gudu a gun yaƙi ومن زهف أبنا ومن ومن يولي يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم دون يقول أبو ياجي Allah ya mishi fushi makomansa wutar jahannama sahabbai suka aikata wannan abin ranar Uhud aka ce walqad afallahu anhu ko walqad afa ankum in kai ne kai dan wuta ne Allah ya fushi da kai in su ne kuma walqad afallahu anhu walqad afa ankum to kaga ta nan ne za ka gane cewa a akida ta a akida ta sahaba to kawai ba abin da ya fi shigen abin da malamai suke cewa alkafu amma sai jarabai da duk yadda ka shiga ka fuka to za ka ga cewa wannan ka'ida alkafu amma sai jarabai da shi ne tsiran ka kawai in ka bar wata in ka bar wannan ka shiga wata hanya da kwakule kwakule muawiya ya yi kaza amru bin as suna nan a cikin aljanna kai kuma ka mutu ka shiga wuta su ba ruwan to shigen wannan ne a nan ya ce an bambanta hukuncin matan manzo da sauran mata alhadisatu min nisa'i wa min kalimati munanan mata ko munanan kalmomi lil khabisina min nasi yana tabbata ne ga munanan mutane wal suna minan nasi munanan mutane lil hadisati mimma zukira suna tabbata ne ga munanan mata ko munanan kalmomi wa tayyibatu mimma zukira sannan a tsarkakan mata ko kalmomi litayyibina sukan kasancewa ne ga tsarkakan mutane minan nasi wa tayyibuna minhum tsarkakan mutane kuma li tayyibati mimma zukira suna tabbata ga tsarkakan mata ko tsarkakan tsarkakan kalmomi ai alla'iku bil khabisi misluhu wa bil tayyibi misluhu abin da ya dace ya dace da mummunan abu a hada shi da irinsa tsarkakakke kuma a haɗa shi da irinsa to ta nan ma kawai idan ka tabbatar da tsarkin ma'aiki alaihi salatu wassalam ba shi an saukar maka da wasu ayoyi ba za ka fahimci cewa matan tsarkaka ne wannan dalilin ne su Allah subhanahu ta'ala ya gayara ibara da anan wanda bai ce al-khabisatu lil-khabisina kuma ya ce wa tayyibatu li tayyibina ya tsaya ba ya ce al khabisatu lil khabisina ya kawo akasin wannan ya ce wal khabisuna lil khabisati haka da ya ce wa tayyibatu li tayyibina ya kawo akasin sa ya ce wa tayyibuna li tayyibati duk da in an faɗi daya a mafhumin sa za a fahimci daya amma aka bar hukuncin mafumi aka dawo mantuki bai ɗaya gaba ɗaya saboda ba mahallin mafumi ba ne wannan wajen to shi yasa yake ulaika at-tayyibuna wa tayyibatu min an-nisa'i wa minhum Aisha wa Safwan cikin su da Aisha da Safwan bin Mu'affal wanda aka masa kazafi da ita mubarra'una mimma yaquluna al-khabithuna wal khabithat min an-nisa'i fihi su kubatattu ne an kubutar da su an barra'antar da su daga abin da munanan mutane maza da mata suke aika sai suke aikatawa cikin a kansu lahum li tayyibina wa tayyibati ga su tsarkakan maza da mata minan nisa'i mata daga mata maghfiratun suna da gafara su wa rizqun karim da arziki mai karamci fil jannati a aljanna wa kad iftakarat aisha bi ashiya'a aisha ta yi alfahari da wasu abubuwa minha annaha khuliqat tayyiba daga ciki cewa ita an hadice ta tana tsarkakakkiya wa wa'idat mafiratan wa rizqan karima an mata wa'adin gafara da kuma arziki mai karamci aljanna tana raye da kunnanta ta ji a wahayi ta ji wannan magana tana alfahari da wannan ya ayyuha alladhina amanu ya wadanda suka yi imani la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu kada ku shiga wasu gidaje wanda ba gidajen ku bane hatta tasta'nisu sai kun samu isti'inasi kun nutsu da shiga shine asalin isti'nasi din ai tasta'zinu kun nemi izini in kun nemi izini tukuna ku shiga wa tusallimu ala ahliha sai in kun yi wa mutanen gidan ko gidajen sallama tukuna wanda asali a kawo sallamar da farko tukunan a kawo izini saboda ya kayi sallama ne an ce wa alaikum salam za ka ce in shiga ne in shigo ne karɓar sallama daban kuma izinin shiga daban an ce ka shigo bismillah sai ka shiga to sai aka kawo izinin neman izinin tukuna aka kawo sallama ɗin dalilin wannan shine asali izinin ba da lafazinsa ne aka kawo shi ba an kawo shi da wani lafazi daban hatta ta alisu to ganin wannan ne aka gabatar da shi aka jirkinta sallama ɗin وتسلموا على أهلها وتسلموا دن أعطتين زواك تستأنسوا شيسا شيما فيني يسام نصبا دن فيقول الواحد السلام عليكم ɗaya sai ya ce assalamu alaikum wannan shine sallama sai kuma ya ce a adkhulu in shiga ne kama warada min hadith kamar yadda ya zo fi hadisi na cikin wani hadisi ولكم ذلكم خير لكم من الدخول بغير استئذان shiga da izini shi ya fi muku da alkhairi fiye da shiga ba tare da izini ba la'allakum tazakkaruna bi idghami ta'i saniyati fi dhali khairiyatahu la'alla za ku iya tuna kasancewa izinin yafi fata'amaluna ku yi aiki da shi fa in lam tajidu fiha ahadan idan ba ku samu kowa ba daga ciki ya azanu lakum wanda zai ba ku izini shiga fala tadkhuluha kada ku shiga hatta yu'zana lakum sai an muku izini abin da yake nufi in ba ku samu wanda zai ba ku izinin ba ku koma wa in qila lakum idan kuma aka ce muku ba da littizani bayan an ce ka shigo kuma bayan ba ba ka izini an ce ka shigo aka ce muku irji'u ku koma farji'u ku koma huwa ai arruju'u komawan a azka ai khairul lakum shi yafi muku da alkhairi ba mamaki wani abu ne ya bijiro na rashin shiga din bayan an ce ka shigo sai wani abu ya bijiro da ke gida sirru ne wani abu ne ya bijiro wanda bai dace ka shigo ka gani ba sai aka ce maka to ka koma saboda haka karka damu ka koma kai kuma azka ay khairul lakum min al-qu'udi ala al-babi ya fi muku da ku zauna kuna jira a kofa ku koma wallahu bima ta'maluna min ad-dukhuli bi izni wa ghairi izni Allah Allah da abinda kuke aikata wani shiga da izini ko ba izini alimin masani fil jazi kuma alaihi zai muku sakayya akai laysa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un ay manfa'atun lakum yace babu laifi a gare ku ku shiga gidaje gidaje ghayra maskunatin ba gidajen da mutane suke zama a ciki ba fiha cikin wannan gidajen mata'un ay manfa'atu kuna da wasu abubuwa da kuke amfana amfana da su bisti bistikinani na aji na aji abin ko na boye abin wa ghairihi da wani sa istikinan shine ka boye kamar fito din da kowannen ku yake kai kayansa yake boyewa shi yasa ya ce ka buyuti rubab da kuma gidaje na rubab rubab na inda ake ajiye kayayyaki na ribafi walkhanafi hakanan kaman otel otel haka inda ake zama a futa a almusabbalati wanda aka ba da su fi sabilillahi aka gina su kowa yana da iko ya shiga ciki ya amfana da shi irin wannan wurare wanda al'adance ba a kawo iyali ko mata a aji kawai gidan baki ne haka kowa zai zo ya shiga ya amfani su ta irin wannan ba laifi ku shiga ba ku ba laifi ku shiga ciki wallahu ya'lamu ma ma tubuduna Allah yana sane da abinda kuke bayyanawa tubihiruna kuke bayyanawa wa ma taktumuna da abinda kuke boyewa tukuna kuke boyewa fi dukulin في دخول غير بيوتكم من من قصد صلاح او غيره نشجا gidan da ba gidajen ku bane da niyyar gyara ko ba da niyyar gyara ba wa sayati zai zo annahum cewa su idza dakhalu buyutahum idan suka shiga gidajen su yusallimuna ala anfusihim suna yin sallama wa kansu abin da yake nufi da sallama wa kansu iyalan gidan nasu din ba mutum ne zai ce wa kansa assalamu alayya assalamu alayya ya yi wa hatta iyalinsa sallama kamar yadda ya zo a hadisi wani ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ina da gida mahaifiyata ce kadai a ciki in zan shigo in zan shigo zan mata sallama ne shi ne ce a za ka mata sallama mana sai ya ce ita kadai ce fa a gidan ba kowa ya ce za ka mata sallama mana sai ya ce mahaifiyata ce ba sai ya matsa da ya matsa sai manzo ya ce to shin kana so in ta shigo ka ganta tsirara sai ya ce a ya ce to ka mata sallama to gaban shi ne shi ne ala an fusikum din wanda zai zo a nan gaba kullil mu'minina yaghuddu min absarihim anan ya faɗi illar sallama da istizani da dalilin sa ne yace ka gaya wa mu'minai su rintse su rintse min absarihim a idanunsu yace min din za'ida ne yaghuddu absarahum yaghuddu din ya samu jazama ne a wancan kuldin kuldin ana cewa jawabul amri ka gaya musu kamar ya ce ka gaya wa mumunai idan ka gaya musu in ka gaya musu in kulta lahum ya gudu min absarihim ai ya gudu absarihim kamar wa kulli ibadi ya kulu lati ya ahsan wa kulli ibadi ya kulu ba ya kulu na ba ya kulu din jawabi ne na kullum na farkon shigan wannan ne shi ma amma la ya hillu lahum nazruhu su rintse idanunsu daga abin da bai halitta su kalle shi ba wa min za'ida ya ce din za'ida ne absarahum ne mafulun bihi na yahudu wa ya fadu furujahum asafi ne zuwa ga yahudu din ka gaya wa mumunai har yanzu su kiyaye farjunansu amma la ya hillu lahum fi'luhu biha daga abin da bai halitta su aikata ba zalika hakan azka ay khairul lahum shi yafi musu alkhairi inna la khabirun bima yasna'un Allah ƙwararre ne gwani ne gwani ne na sanin abin da suke aikatawa bil afari suke aikatawa da idanu wal furuji ko da farjuna fayujazihim alaihi zai musu zakayya zai musu zakayya kai wa kullil mu'minina ka gaya wa mu'minai mata yaghdudna min absarihinna su ma su rintse idanunsu amma la yahillu lahunna nazruhu abinda ganin sa bai halitta a gare su ba su ma wa yahfazna furujahunna su ma su kiyaye a furjunan su amma la ya hillu lahunna fi'luhu biha daga duk wani abin da aikata shi bai halitta a gare su ba wala yubdina yuzhirna zinatahunna kada su boye kada su bayyana adansu illa ma zahara minha sai daga adon abin da ya bayyana ba zai yiwu a boye shi ba wa huwa alwajhu wal kafar shi ne fuska da tafukan da tafukan hannu fayajuzu nadruhu li ajnabiyyin yace ya halatta ga wanda ajnabi ne wanda akwai aure tsakanin su za su yi auren juna shi ne ajnabi ya halatta da kalli fuskan ko tafukan hannu in lam yakhaf fitnatan fi ahadi wajhaini in ba in baya jin tsoron wata fitina a ganin wannan ɗayan fuskoki guda biyu ne a gun shafiyawa a gun shafiyawa fuskoki guda ɗayan biyu ne wasu suka ce koda koda baya tsoron fitina bai halitta ya gani ba wasu kuma suka ce in baya tsoron fitina zai gani wasani da wajibi na biyun shine ya haramu yana haramta li'annahu mazinnatul fitna amma zinna shi gune ko abu ne da ake zaton fitinuwa da shi wa rujjiha ya shi an rajjaha wannan wajihin hasuman lilbabi saboda kawar da ko ka ce saboda kulle kofa saboda kulle kofa sai hasu mutum asalinsa a rage ma abu daga cikin hakkin ka shine hasu kama ce hasu rawati kana daukar dubu goma sha biyu saboda wasu dalilai ko kayan laifi ko kana laifi a yi hasanin dubu daya ko dubu biyu a cikin sanarinka shine hasu kenan wal yadribna bi khumurihinna humurtin jam'i ne na khimar waladribna bi khumrihinna ala juyubihinna ay yasturna ru'usa wal a'naka was sudura bil maqali su rike kawukansu da kuma wuyansu da kirjinsu da abin da ake rufewa shine kumurtin kenan amma kane abubuwan da kina wanda ake rufewa ko ka ce kallabi shi ne jam'in khimar kenan ko murtin kenan abin da yasa ya ce juyubi duk mai buli buli ne ake so a rufe juyub din jam'i ne jam'i ne na na jaibu eh kamar nan wuya haka wuya wuya ne kamar hannu haka duk inda yake ko kai inda kai yake shigowa bulin ana ce mishi jaibu shi ma to shi ne za su duk wannan wuraren za su rufe shi shi ne a ibnu kasir a nan shi kadai ya karanta wa wal yadribna bi kumurihinna ala jiyubihinna jiyubi jiyubihinna sannan huyu kuma duk inda huyu ya zo misali allamun ghiyu bi kasir da gaini da shi kuma shi uba da hamza da kisa'i suka karanta banda ibnu kasir a kaliman shiyu kuma dukan suka duka ibnu kasir hamza kisa'i da suka suna karantawa a summa li takunu shiyuha shiyuha shiyuha fi da ala jiyubihin ala jiyubihinna wala yubdina zinatahunna kada su kada su bayyana adansu alkhafiyya wanda yake koyayye wanda yake koyayye wasiya ma adal wajhi wal kafaini shine duk koma bayan fuska da tafukan hannu shine wannan duka wala yubdina zinatahunna na farko din da wala yubdina zinatahunna na biyu duk yana komawa zuwa ga kullin can ne da aka yi magana a kai wancan kullin a shi ake magana har yanzu abinda ya zo tsakanin waliyadribu na zukumurihin na alajiyobihin na jumla ce mutarida hau ko kuma ka yanke shi kamar yadda walayu budi na zina ta hunna ya zaman to ina shi waliyadribu na tun kuma ka cire shi cikin itirabi sun tafi bai daya na hayu da amru wala yubdina nan kuma wal yadribna can kuma wala yubdina illa li bu'ulatihinna jam'u ba'd ay zawj sai ga mazajin su aw aba'ihinna ko kuma iyayen ma iyayen su aw aba'i bu'ulatihinna ko kuma iyayen mazajin su aw abna'ihinna ko kuma ƴaƴansu ko da ba a gidan suka haifi ƴaƴan ba aw abna'i bu'ulatihinna ko kuma ‘ya'yan mazajensu ko da ba ‘ya'yan da su suka haifa ba a aw ikhwanihinna ko kuma ‘yan uwansu ‘yan uwansu aw bani ikhwanihinna ko kuma ‘ya'yan ‘yan uwansu kenan maza aw bani akawatihinna ko kuma ‘ya'yan ‘ya'yan ‘yan uwansu mata aw nisa'ihinna ko kuma matansu aw aw nisa'ihinna ko kuma mata ‘yan uwansu aw ma malakat aymanuhum in dai mace ce ko ma wace iri ce aw ma malakat aymanuhunna ko abinda hannayensu suka mallaka wuyangu fa yajuzu lahum nazruhu ya halatta a gare su su ga su gani su ga adon nasu din kenan ya kamata da yace na zuruhani ya ya halatta su ga adan adan nasu din illa ma baina surrati wa rukba sai dai tsakanin cibiya da gwiwa wannan ne bai halitta ba ga kowa fa ya harumu nazruhu da ghairi azwaji sai haram ganin su zai haramta ga wayanda ba mazajin su ba wa kharaja bi nisa'ihin al-kafirat umumin nisa'ihin da aka ce mata yan uwansu din an fidda an fidda mata kafirai fala yajuzu lil muslimati al-kashfu lahunna bayanata muslimai mata su yaye musu adan su ba wa shamula ma malakat aymanuhunna al-abida ma malakat aymanuhunna din yana daukan yana daukan ko wa shamala yana daukan mata yana daukan mata kuyangu yana daukan kuma al'adida bayi maza kuyangu wanda nasu ne mallakan su ne su suka saya yana daukan gaba daya awitabi'ina fi fuduli ta'ami shine masu bara mabarata wanda suke bi suke bara ake ba su ragowar abinci su ci ghairi bil jarri karanta da jar shine kira'ar mu ba a sifa ya zo sifa ne na attabi'ina kai attabi'ina wan nasbi an karanta da nasaba a riwaya ta shu'ba al-asim da kuma kira'a ta ibnu amir sun karanta ghaira ulil ghaira su kuma istisna'an ne istisna'i ne an mishi nasaba istisna'an ne ulil irbati su mabarata mabiya gida gida su shiga gidan nan su ibara su fita su shiga gidan nan su ibara su fita ya kayyade su ya koya istisna'in marasa bukata yake ghaira ulil irba ashabil hajati ila nisa ba mabukata mata ba irba din ana nufin bukata ne bukata ana ana mishi akwai mimi ɗinsa shine ma'ariba ko kace ma'ariba ko ma'araba ko ma'aruba musallaf to shine ma kuma ma'ariba bukata bukata sannan irba kuma ghairul mimi min rijali daga maza bi an bi an lam yantashir lam yantashir zakaru kullin wanda kowannen su ba zai iya mu'amala da mata ba shine suka zamanto ghaira ulil irba aw tifli bi ma'ana al-atfal ko kuma jarirai alladina lam yazharu yattali'u ala awratin nisa'i lil jima'i wa inda ba su taba bayyana al'auran mata ba da kusanci da su فيجوز أن يبدين لهم ما عدا ما عدا ما بين السرة والركبة يا لتا سبينا وإن يارا كنانا أدين دبا فكان cibiya da gulwa ba wala ya na biyar julihinna kada su dinga dukan kafafuwansu da zani liyu ulama ma yukfina min zinatihinna saboda a san abin da suka ɓoye na adansu min halkali na na wannan auroron kafa shine halkal na hannu shi ake cewa siwa ya ya kaka wanda yake kara yake kara saboda saboda a gane kamar yadda wasu mata fasikai suke yin haka wa tubu ilallahi jami'an ku tuba zuwa ga Allah gaba daya ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minai mimma waqa'a lakum minan nazr minan nazr al-mamnu'i minhu daga abin da ya wakana gare ku na ganin da aka hana wa min ghairihi da wani sa la'allakum tuflihun tanjuna min zalika la'alla za ku rabota ku tsira daga haka liqabuli tawbati minhu saboda karban tuba daga gare shi Allah ya yana karban tuba wa fil aya a aya tazlibu dhukuri ala nisa'i an ghallaba maza an rinjayar da maza akan mata da aka ce ayyuhal mu'minuna alhali hukuncin an hada maza da mata ne gaba daya an ce farko kullil mu'minina an ce wa kullil mu'minati amma ƙarshe aka ce wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna haka kawo lafazi na jami'ina na maza to shine cikin wannan ayan gaba ɗaya da ikon Allah duk Allah da yake magana hukuncin ya kawo damiri na gaiba ne shi kuma damiri na ma ɓangaren mata ɗin ba kawo ɓangaren namiji ko ɗaya ba shi yasa ya ce hinna hunna hinna hunna hinna hunna tun gaba daya ya tafi haka wa an kihul ayama minku ku aurarwa marasa aure daga cikinku jam'u ayyum jam'i min ayyum wa hiya man laysa laha zawjun bikran kanat aw aw sayyiban wa man laysa lahu zawjun yana daukan abu biyu ne shi ake al'ayama yana daukan maza ko mata jami'i ne na ayyin ku aurarwa kawai marasa aure aure shi ne marasa auren ko maza ne ko maza ne ko mata ne wa haza fil aharari ya ce yana wannan yana magana kan wayanda ba bayi bane wal hara'ir da kuma wayanda ba kuyangu bane mata yana nufin wayanda suke ba bayi ba maza al'ahrar ba kuyangu ba mata alharaya a kansu yake magana wasalihina ai almu'minina min ibadikum da salihai daga cikin bayinku wa ima'ikum da kuyangunku su ma ku aura musu ku aura musu a nan ibadin yana ɗaukan ma'anin abid ne saboda a larabci idan ka ce abdu mufradi to zai iya ɗaukan bawan mutum zai iya ɗaukan bawan Allah bawan ka wanda ka je kasuwa ka saya ko ya ɗauki bawan Allah amma idan ka zo jam'i in kana so ka ce bayin Allah ne za ka yi jam'in abdu ɗin alawar da nishi'al shine ibad kenan ibad kamar wa ibadur rahmani idan kuma kana so ka ce bayi ne na mutane za ka yi jam'in sa ala wazni fa'il shine abid kenan to anan sai saba abin wannan ka'idan da aka saba ibad din anan ana nufin abid ne waɗanda suke salihai waɗanda suke salihai daga bayi bayi ne ba wannan ba ya yi magana akan wayanda ba bayi ba a baya to nan yana magana akan wayanda suke bayi bayin akwai maza akwai mata shi sai ce min ibadikum wa ima'ikum min ibadikum wa ima'ikum sanan zaka gane da yace wasalihina din akwai iktifa'i a ciki kaman yace wasalihina min ibadikum wasalihati min ima'ikum ne eh salihai daga cikin bayinku bayi su ma ku aurar musu da yaya hakanan ku aurar da wadanda suke salihai mata daga cikin kuyangunku su ma wanda yana nuna ya halatta bawa shi ma ya aure ya halatta baiwa ita ma ta aure shi ne hukuncin da suratul nisa'i muka karanta cewa da sharadin abin nan rashin tsoron anas da wannan sharadi duk abin da yasa aka ce in sun samu ne kar a yi saboda idan idan ka auri baiwa duk 'ya'yan da ta haifa to za su kasance bayan mai gidanta ne to shi yasa ba a amma dan halatta ya halatta idan kana da bukata to shine anan yace wasalihina min ibadikum wa imaikum wa ibad min jumu'i abd yace anan ibad daga cikin jam'in abdu ne wanda yake dauke da ma'ana bawan mutum yana nufin abis ne ma'anansa anan in yakunu ay al-ahraru su wayanda suke ba bayi ba in sun kasance fukara'a sun kasance talakawa ba za su iya ba su da kudin da za su yi aure yugunihimullahu Allah zai wadatar da su bi tazawuji da aure min fadlihi daga fadlarsa wallahu wasi'un bi khalqihi Allah ne yalwata wa halittarsa ne alimun bihim masanin masanin su ne وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا أي ما ينكحون به من محر ونفقة عن الزنا وإن دا باسا إيا سام أبن دا ذاتي أوري دشي نا محري صداكي كو شيروا to su kame kansu daga zina shi yasa ya ce an zina su kame kansu allazina din fa'il ne lamun din lamun amri ne ana umartan su su kame kansu daga zina hatta yughniyahumullahu har Allah ya wadatar da su yuwassi alaihim har ya yalwata musu min fadlihi daga fadalarsa fayankihuna sai su zo su yi aure ga nan ne zaka gane kurakuran auratayya yanzu kenan shi ana so idan mutum ba shi da halin riko ko sana'a abin da shari'a ya umarce shi a nan shi ne bi hanyoyin kare kai kamar yawaita azumi haka da karanta cin abinci da abin da ya kama da wannan domin su ne hanyoyin istifafi har zuwa lokacin da ya samu sana'a ko ya samu wani abu wanda zai zai auren da shi wannan shi ne abin da shari'a ya shimfida shi yayin da zaka zo ka samu akasin wannan ne wani zaka zo ka samu ma mace ɗaya ma ba yi da sana'an da zai rike ta amma da zaran ya samu dan wani fatahi maimakon ya inganta rayuwar matar da suke tare din ta hanyar yalwata a harkan abinci ko sutura ko ya nemo mahalli da ɗan abin da ya samu kuma ya kinkimo ya je ya wata irin abin da mutanen mu suke ya guru daga yaro dan karen matan sa uku ba yi da hanyar samun naira dubu biyar mai kyau a wata matan su suke rike kansu to ta yaya wannan ka cika jinjina wannan da addini addini ba alakar wannan da addini a gani to in kuwa haka ne dan mun zai ce wani ya ta'afif kuma ya kawo hatta ya kawo galar wannan istifaji din yace hatta yace hatta yughniyahumullahu min fadli wallazina yabtaguna alkitaba bima'na almukataba wadanda suke bukatan ayi rubutu da su sune bayin da suka ce da masu gidajensu to mai gida ka zo mu rubutu da kai zan fanshi kaina duk wata zan dinga baka wani abu har na gama biyan kuɗin da ka siye ni da riban da kake so in baka na zamo hur na zamo ba bawa ba shi ne ake so alkitaba almukataba kenan waɗanda suke bukatan wannan suke bukatan wannan mimma malakat aymanukum daga cikin abin da hannayen ku suka mallaka min al-abidi na bayi bayi waɗanda suke maza wal ima'i da kuyangu fakatibuhum kuyi mukatabar rubutu rubutu da su yarjejeniyan fansan kansu a rubuce da su in alimtum fihim khairan idan kun san alkhairi tattare da su ai amanatan kuka san kun san da suna da amana wa kudratan alal kasbi suna da hanya ko iko ko karfin nema li adai malil kitaba na bada dukiyan wannan rubutun ko yarjejeniyan fansan kai din wasiƙatuwa yadda ake sigarta masalan katabtuka ala alfaini fi shahararri haka za haka haka za ce na maka mukataba a bisa dubu biyu za ka kawo dubu biyu a cikin watanni biyu dubu biyu a wata biyu za ka biya kullu shahar duk wata za ka na biyan dubu fai za a daita ha idan ka bayar fa'anta hurkai hurne fa ya kulu ka zirku ya ce na karba a nan wai ba dole sai an yi rubutu din ba an kira shi alkitaba ne saboda galibi da rubutu da ke za a iya faɗa a baki shi kenan ka yarda ka yarda eh na yarda shi kenan yaushe zai fara gobe zai fara shi kenan shi ne mukataba wa atuhum amrul lisada ana bawa iyayen gidajen nasu ne umarni cewa ku ba su min malillahi daga dukiyar Allah allazi atakum wanda ya ba ku kuma ku ba su ma yasta'inuna bihi fi ada'i bal tazamuhu lakum abinda za su nemi taimako da shi wajen ba da ko biyan abin da suka lazamta muku biyansa wafi ma'anar itayi cikin ma'anan bayarwa haɓu shai'in min malta zamuhu wannan shi ne abin da yake nufi ma'ana abin da kuka yi yarjejeniya din ku ɗan rage musu wani abu kaga an ba su kenan misali in ya kawo dubu ɗaya na wata na farko in ya kawo dubu daya na watan ƙarshen shi kenan sai ka ware ɗari biyar a cikin dubu ɗaya na ƙarshen ka ce to wani ga wannan kaga zai ji daɗi sannan kuma baka tace shi ba ta ya tafi ya zama huru amma ba ko sisi a hannunsa to shine umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala yake bayarwa wala tukrihu fatayatikum ai ima'akum saboda ana cewa bawa fata ana cewa baiwa kuma fata mu'annasi mu'annasi fata din har wanda ya zo a hadisi abin nan la yaqul ahadukum abdi ne yake cewa kar wani ku zai ce wannan bawa na ne saboda babu ladabi da ila Allah wannan bawa ne walakin fata fataya au fatati wata mai da ya zo a cikin hadisi kada ku tilasta abin bayanku mata ko kuyangunku a dalbirai a zina tilasta su yin zina in aradna ta hassunan ta anhu idan suna da nufin kane kansu so wa hadhihi irada wannan irada محل الإكراه شيني محل تيل الدعوات فلا مفهوم للشرط وأن شرط باشد مفهوم معنى wannan kuwa shine zahirin sa in kace sharadin yana da mafhumi yana nuna cewa idan ba su yi niyan kame kansu ba in dai suna da bukatan fasikanci to ku tilasta su su je su yi wannan shine idan kace akwai mafhumi to a nan an duba sababin nuzuli ne ayar ta sauka ne a kan wata baiwa ta abu jahal wanda yake tilasta ta take zuwa in ta yi karuwanci abin da ta samu ya kwaci ita kuma ba ta son wannan ba ta ba ta so to ganin wannan abin da abu jahal yake yi sai aka hana mummunai abinda ya sake ce in aradna tahassuna an duba halin ita baiwar sadin shi aka duba amma ba shi da mafumi ko da ba ta yi niyan tahassunin kame kanta ba ma bai halitta ba haka akwai mafuhumai da wasu wurare da malaman usulci suke magana wasu wurare da wasu maudu'ai waɗanda mafuhumai ba su da mafumi ko shi ne ake kawo ko wurare guda bakwai ne ko takwas ne duk inda ka ga mafumi a irin waɗannan wurare to ba ba shi da mafumi ba shi da mafumi to shi yasa ya ce a wannan mafhumi sharadin ba shi da shi babu fala mafhuma da sharti sharadin ba shi da mafhumi li tabtagu bil ikrahi saboda ku nema da wannan tilastawa din arad al hayati dunya a wani kaya na jin dadin rayuwar duniya nazalar fi abdullahi bin ubay ta sauka ne akan abdullahi bin ubay kana yukrihu jawariyahu yana tilasta yana tilasta a kuyangunsa alal kasbi zina su nema masa kuɗi da zina wa man yukri hunna wanda ya tilasta su fa inna allaha min ba'di ikrahihinna in ya tuba bayan ya tilasta su din ghafurun lahunna Allah zai musu gafara rahimun bihinna zai musu rahama ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات بفتح الياء وكسرها في هذه السورة أنا يأتي في هذه السورة أما ذن بيتايا أولا سورة ذنبا أقوئنا أقوئنا شعوبا دا ابن كثير في كرن تاوى دا دا دا فتحة أقوئنا suke karantawa da fata mufradi da jam'i gaba da mufradi ne ko jam'i bi fahishatin mubayyanatin mubayyanatin ko irin wannan wajen walqad anzalna ilaykum ayatin mubayyanatin haka shikenan a jam'i kuma a jam'i kuma ibnu amir da hamza da kisa'i da hafs suke karantawa da kasara sauran suke karantawa da fata shi yasa mu muke karantawa walqad anzalna ilaykum ayatin mubayyana haf yake karantawa mubayyana shi jika turkana wannan shine kira'o'in a ko'ina in jami'i ne su kuma ibn kafir da shuba wannan mufradi da jami'in gaba suna karanta da fata ne ba fi haji sura da ya faɗa ba bayyana fiha ma zukira yace mun saukar muku da ayoyi ayoyi waɗanda suke bayani abin da muka abin da aka bayyana ko bayyana fiha Allah ya bayyana shi waɗannan ayoyi ma zukira abin da aka ambata au bayyana au au bayyana ko kuma a ayoyin da ya kasance aka bayyana su suka kasance bayyanannu suka bayyana hukunce-hukunce wa matsalan khabaran ajiban wa huwa khabaru aisha sannan kuma mun saukar muku da wani labarin ban mamaki ya ce shi ne labarin aisha da kasafin da aka mata na baya kenan من الذين خلوا من قبلهم من قبلكم daga masalan daga waɗanda suka shuɗe daga gabanninku ai min jinsi amsalihim daga jinsin labarin ire-irensu na ban mamaki da yake wakana a cikinsu to kuma mun kawo muku irin wannan a cikin kissar aisha ai akhbarihim al'ajiba na labarukansu na ban mamaki ka khabar Yusuf kamar labarin annabi Yusuf wa Maryam da Maryam wa mau'izatan lil muttaqina sannan mun saukar da mau'iza abin wa'azi ga masu takawa fi qaulihi ta'ala wala ta'khudhukum bihima ra'afatun fi dinillahi hakanan laula istamitumuhu zanna almu'minuna ila akhir hakanan walaula istamitumuhu qultum su ya izu kumullahu an ta'udu har zuwa ƙarshe ire-iren wayannan ayoyin wa'azi wa tafsisu hadil muttaqina bi annahum al muntasi'una biha an keɓanta wa'azin ga masu takawa saboda su ne suke amfana da wa'azi Allahu nuru samawati wal ardi Allah shine hasken sammai da kasai ai munawwiruhuma bi shamsi wal qamari Allah shi ne mai haskaka shi ne mai haskaka sammai da kasai din da rana da farin wata a wannan sufaye suna ganin cewa an ce Allahu nurun ne Allah haske ne saboda kowanne abu masdarinsa Allah ne wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi sai ce jami'an minhu to wannan jami'an minhu din shi ne suke dubawa to shine fuqaha suke fassara shi a nurdin suke fassara shi munawwir shi sa yace munawwiru huma din Allah shi ne haskaka sammai da kasai bi shamsi wal qamari bi shamsi wal qamari abinda zai nuna wannan tafsiri so tari muna bayanin cewa tafsiri idan baka koma gun ahadul haqaiqi bane ba zai fito yadda ake bukata ba sammai da kasai din ba kowace duniya daga cikinsu ba ne aka yi rana aka yi farin wata ba kowace duniya ba ce daga ɗabi'arta duk wani alami yana da rana duk wani alami yana da farin wata ko yana da dare yana da rana ba kowane alami ba ne da wannan shi zai nuna ma za ka koma abin da sufaye suke fada na cewa ana batu ne na tajalli tajallin Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa duk abubuwan da zai biyo baya din zai biyo baya na fassara wannan aya ya gina shi ne akan wannan fassara na farko munawwiruhuma bi shamsi wal qamar to shi yasa ake dawo da sifar zuwa sifa sifa ta mummunai wanda kuma wasu haƙa'iƙi ne da daƙa'iƙi da raƙa'iƙi na ma'arifa Allah subhanahu ta'ala da ya ɓoye ya bayyana shi ta hanyar misali cikin wannan aya saboda shi duk wani abin da ba za ka gane shi ba to sai dai a maka misali a buga ma misali shi yasa ake cewa shi misali yana suranta maka ma'ana abinda da ma'ana ba za ka gano shi ba sai a suranta maka da abin da kake ganinsa da idanunka to shi ne shi ne duk ya gina a kan wannan ne shi ne ce matsalu nurihi sifar ai sifatuhu fi kalbin mu'mini ya wani ba ce fi kalbin mu'mini ya ce sifarsa sifar hasken Allah a cikin zuciyar muni to a nan abinda za ka lura da shi a nan shi ne a can ya ce nuru samawa ce wal arjidin ya ce munawwiru huma bi shamsi wal kamari ba Allah yana haskaka sammai da kafai da rana da farin wata ba to sannan kuma a nan kuma nur din ne bai bai awwala shi ba masalu nuri ya ce misalin haskensa hasken hasken nashi na Allah yake magana akai sai ce fi qalbil mu'mini to hasken Allah na asali din zuciyar mu'mini ya isa ya dauka ya isa ya dauka ba zai fashe ba ba zai tarwace ba abinda zai nuna ma wannan tajallin tajallin جبل جبل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا gani to kaga anan kenan abin da ya guje shi a can din ya zo ya fada ciki ana ya kamata ne nuri shi din nan to shi ma ya awwala shi yadda za mu iya fahimtar kasancewar hasken Allah zamuwar hasken Allah shi zuciyar mumini to je sa akwai tafsirai irin wannan wanda dole ne sai ka koma kai wasu lokuta ma in kana so ka fahimta to sai dai ka shiga halwa ko na kwana uku in baka fahimta ba ka kara ya zama kwana shida baka fahimta ba ka haka sai ka gama fahimtar me ake nufi sai ka fito ba ayoyi ne wanda kawai alfazu da mufradat da gharidi ya zo ya fassara maka su ka gane ga abin da ake nufi ba ba irin wannan bane to shi yasa na ce muku ya gina tafsirin ne kan abin da ya fada na farko din yace masalu nurihi yace ai sifatuhu fi qalbil mu'min kamishkatin kamishkatin fiha misbah al-misbah fi zujaja yace hiyal kindi yace mishkat din shine kindi kindi din shine dagwanin da ake daura daura wuta akai wal misbah misbah kuma as-siraj fitila din kansa ai al-fatilatul mawqudatu dagwanin da aka cinna wuta akai al-fatila dagwanin al-mawquda wutan da aka cinna ya kama a ciki والمشكات مشكات كما الطاقة غير النافذة قول رفتي وان با عند حسكي زي فتا با عند حسكي زي فتا yanzu misali da zaran haske ya fita waje to karfin hasken a ciki kuma yakan iya raguwa in ka rufe kofofi ba ta ga ba kulin da haske zai fita ka kunna shi cikin zai baka dauru da haske in ka bubu da taga hasken ya furfuta to hasken cikin zai zai ragu to shi yasa yace baka wani guri fasfe wanda babu nasida babu bulin da bulin da hasken zai fita ta ciki wannan shine ake ce mishi al-mishkat ai al-umbuba fil kindili shine wutan da aka daura shi akan lagwani sannan kuma shi wannan kwalban da yake yake kewaye da wutan da lagwanin wutan da lagwanin shi da ake ce mishi al'umbuba wanda wannan kwalban kun san kwalban da ke abu ne mai karban haske abu ne mai karban haske in ya haɗu da hasken wutan da yake kan lagwanin shikenan haske kwalban zai kara wa hasken wutan haske eh kwalban zai kara wa hasken wutan haske azzujajatu azzujajatu wannan glass din al'umbuba din kwalban da yake kewaye da wannan lagunin wutan da ke kan wannan lagunin din ka annaha ka ce ita wannuru fiha lokacin da hasken yake cikinta kaukabun kashe tauraro ne tauraro ne idan aka ce kaukab a larabci ana nufin tauraro wanda yake da zafi in kuma aka ce najimu marar zafi shi sa'anan da yana magana akan fitila ne sai ce kaukabun tauraro mai wuta mai zafi durriyun durriyun wanda aka nasabta shi zuwa durra durra din shine lu'ulu'u lu'ulu'u diamond wanda shi kansa shi kadai yana yana jalki yana jalki kaukab din ai tauraro shi ma yana yalki tukunan yalkin nashi aka yi nisbarsa zuwa ga durra daimon lu'ulu wanda shi ma yake yalƙi kaga wannan na so a suranta maka wani abu ne wanda yalƙin nashi ya wuce yadda kake tsammani ba za ka iya kwatanta shi ba tauraron da yake yalƙi shi kansa yana haskakawa sannan an nasabta shi zuwa ga durra lu'ulu'u daimon mai yalƙi shine a kira a ta jumhur kenan kaukabun durriyun in ka ce durratun kwaya ɗaya na lu'ulu wanda yake jirki in kana so ka yi nisba zuwa ga durra sai ka shirya ta ɗin a bisa ka'ida ta nisba in ka cire ta ɗin sai ka sa ya'un nisba sai kasance durriyun a ranar mansubun ila durra kenan mansubun ila durra to shine al-imamul basri al'imamul basri abu amrin basri da kisa'i sai su suka karanta kaukabun dirri'un bi kasiri dali warra'i sannan kuma mahamuzan da hamza dirri'un haka suka karanta wanda sun sa sun sa hamza daga ciki sun mayar da kalmar ta kasance mahamuza ne minan dar'i a dar'i din shi ne wanda muka karanta wayadra'u an al'azaba na tunkuɗe abu tunkuɗe ma'ana a kaukaf kaukaf tauraro mai haske wanda yake yawan yawan yawan tunkuɗe wani haske wanda ba haskensa ba ma'ana yana rinjayen hasken da ya yi karau da shi yana rinjayensa saboda dar a dar ɗin tunkuɗe wanne aka gina shi a lawazin fa'iyi a lawazin shi'i dirri dirri kamar yadda za ka ce siddiq siddiq na mubalaga ga ce siddiq kaga ba ka ba da mubalaga ai to shine dirri shine alwazn fi'il ne da min ad-dar'i min ad-dar'i daga tunkuda me yawan me yawan tunkude duk wani hasken da yayi karo da shi saboda karfin hasken sa to shine qira'ata Abu Amr al-Basri da kuma Kisa'i sannan kuma wannan Hamza da Shu'ba hamza da shu'ba sun karanta su da hamza amma durri'un maimakon da kasri dali suka karanta da dammi dali durri'un durri'un to shi ma minar dar'i ne da ke akwai hamza amma wannan kasaran ne suka mayar da shi damma wannan kasaran ne suka mayar da shi damma sannan kuma sauran ƙurrawa sai suka karanta yadda muke karantawa durriyun wanda muka ce nisba ce zuwa ga durra din to ya ta yaya za ka iya kwatanta wannan haske ni ne kaukabin durri ya ce ai mun abin nan ya ce dirriyun ai middi'un bi kasri dali wa dammiha ka karanta dirriyun ko durriyun kenan من الدرء بمعنى الدفء لدفء لدفء الزلال سبدا تم حسن تنقل دفو وبدمها وتشديد الياء منسوب الى الدر هي اللؤلؤ كان yace da damma da tashdidul ya an yi nisba zuwa ga dur ne amma an yi nisban zuwa ga durru a matsayin shi na mufrade ko a matsayin shi na jam'i in a matsayin shi na mufrade ne an cire ta in a matsayin shi na jam'i ne ba a cire ta din ba kamar yadda ya ce ila durri saboda idan ka ce durratun da ta kwaya ɗaya kake nufi in ka ce a dur ba ta kana nufin da yawa jam'i kake nufi za a iya nisbansa zuwa kowanne daga ciki to shi ne fa bai gama maganan ba fa sai ya ce tawakkada wannan yadda muka bayyana cewa shi jalaluddin mahalli ya gina tafsirinsa a bisa riwaya ko kira'a ta abu amr basri to shi ne ya kawo da farko yadda abu amr basri yake karantawa tawakkada yake karantawa ala wazin tafa'ala shi da ibn kathir abu amr basri da ibn kathir suke karantawa tawakkada فعل الماضي الماضي على وزن تفعل كنا توكد المصباح بالماضي da siga na madi wannan fitilan ya kunnu an kunna shi wa fi qira'a a wata qira'a bi mudari bi mudari aukada da mudari'in aukada shine mabni lil maf'uli bi tahatiyya مضارع أو قد مبنيا للمفعول بالتحتية فيه يوقد يوقد يوقد وانا شيء قراءة الجمهور يوقد كنا وفي أخرى توقد توقد وانا رواية تشعبة شعبة يكرن توقد توقد من شجرة يعني توقد من شجرة ya kunnu ya kunnu fitilan ya kunnu daga daga wata bishiya yana nufin man wata bishiya man ko ka ce kananzirin wani wata bishiya fitilan ya kunnu a lokacin da kuma ka ce tukadu tukadu kuma yana komawa zuwa ga mishkatin saboda mu'annasi ne haka idan ka ce yukadu kuma yana komawa zuwa ga misba fitilan amma abin nan ya zo da siga ta mudari ne to shine da yake wasi ukra tukadu shine riwaya ta shu'ban asim bil fawqaniyya da da dugo biyu a sama kenan ai azzajajatu in ka karanta tukadu ana nufin wannan azzajajan wannan kindini kindini shine ake kunnata min zaiti shajaratin daga kananzirin wata bishiya mubarakati mai albarka wannan bishiyar ita ce zaituna ce eh aka ku bayani ne na wannan wata bishiya mai albarka zaituna ce an sa ta domin a nuna bishiya kwaya ɗaya rak in ka ce zaitu tiyawa kenan jinsinsa zaituna ce kwaya ɗaya kwaya ɗaya لا شرقية ولا غربية بل بينهما yace wannan bishiyar zaituna din abin nan ba ta duba bangaren gabas ba ta duba bangaren yammaci ma'ana la mansubatin ila sharqi wa la mansubatin ila gharbi fala yatamakkanu minha harrun wala bardun wala bardun mudarraini ya ce zafi ko sanyi waɗanda suke cutar da bishiyan ba sa shafan wannan bishiya daga bisani ne za a samu isasshen mai mai kyauta ta ce wannan takniya ce technology ne na sina'a ƙur'ani yake karantarwa a cikin wannan aya cewa bishiyoyi waɗanda suke samar da mai ko suke samar da wasu abubuwa zafi da rana zafi da rana to sukan iya rage abin da ake samarwa a ciki suna rage kensa kensa misalin a bishiyar da take gunda rana ke tabawa ko sanyi ke tabawa to in bishiyar ana samun mai a jiki to wannan man ba zai kyau ba yanzu ba ka ga ko a fetur ko kananziri akwai mai kyau akwai mara kyau yadda mai kyansa ɗin in ka zuba kaɗan a fitila sai ya kwana mara kyansa ɗin in ka cika yi ma ba zai kwana ba to shi jan wannan ne yake ba da bayani shi ne malamin suke cewa la sharqiyyatin wala gharbiyyatin dinnan yana duba madina ne inda ayar ta sauka saboda irin wayannan wurare dama irin wayannan abubuwa suna da alaka da gu ne sai za mu zuwa sallama yake cewa la la la la tattaqibilu qiblata bil ra'isi wala bil bawli wala tastadi wala tastadbiruha walakin sharriku aw gharibu yanzu wannan hadisi inda za ka fassara shi a Nigeria ba fassara ba zai fita ba ke karka fuskanci kibla in za ka yi fitsari ko ba haya karka fuskanci kibla kuma karka ba wa kibla din baya to sai zai ce amma sai dai ka fuskanci gabar ko ka fuskanci yamma to gabar da yamma dai shine fuskantar kibla da bawa baya a Nigeria ko Afirka ta yamma kenan wannan hadisi ne yana magana yana ma magana a madina ne da ke madina su su arewa a kudu ne sannan baya abin nan duburin kibla din kuma arewa ne saboda haka walakin sharriku au gharriku sai zama to daidai to kamar wannan ne akwai gunda za a samu bishiya in ta zamanto sharkiyya garbiya shine rana da zafi zai dinga tabata zai tabata akwai wanda ya zamanto ba in ba ta zamo sharkiyya ba ba garbiya ba to a wannan lokaci to shine rana ba za ta taba ba da zafi shine la sharkiyyatin wala garbiya kamar yadda yazo a hadisi walakin sharriku aw gharibu din kenan to kamar wannan ne yana nufin bishiyar da zafi da sanyi baya taɓa ta wannan manta zai zamanto mai ne mai ba da wuta mai haske mai kyan mai ne mai kyau ya kadu zai tuha kyan man zai ta kyan man kyan yubi'u man shi kaɗai ma a kace zai haskaka ko da ba sa masa a shana an kyarta ba ma man fari kalme kyau kansa zai sa za ka ce kyan man zai sa ko da baka sa kanan wuta sai ba zai kama da wuta a yakini ya kazu zai tuha yudi'u ya kazu din yana ba da man wannan bishiya din tana yana dafta ya kama da wuta walau lam tamsasuna ko da wuta ko ashana ba ta baka kyata ba saboda kyan wannan mai din shi ne ya ce nurun ala nuri nurun ala nuri haske kan haske binari wa nurun layi hasken Allah ai hudahu lil mu'mini shiryatar da shi shiryatar da mumini shiryar wasa ga mumini nurun ala nurun haske ne ala nurul imani akan hasken imani yahdi Allahu li nurihi Allah yana shiryatarwa zuwa ga haskensa ai dinin islami zuwa musulunci man yasha'u ga wanda ya so wanda ya so wa yadribu yubayyinu Allahu al-amsala lin-nasi Allah yana wa mutane misalai yana buga wa mutane misalai takriban li afhamihim saboda kusantar da fahimtar su ga abin da ba za su iya fahimta ba li yatabiru dan su wa'azantu su lura fa yu'minu fi imani wallahu bi kulli shay'in alim Allah masanin komai ne wa minhu darbul amsali ciki ya kore ya san yadda zai buga misalai to kaga wannan misalin ma mun fahimta ne misalin kansa ma za ka iya imajanto ko gano ko dago irin wannan haske din za ka iya gano shi a misalin ma balle a dauko maka haka'ikin abin yadda abin yake ta je za harkar marifa ilimi din kwata-kwatansa baya cika sai da suluki da munajaji ba zai yiwu da nakali ba ko dogara da fahimtar wasu eh saboda tafsirai da muke gani duk mutane ne suka zauna da fahimtar su suka rubuta ba zai yiwu kawai a fassarar kowace aya a dogara da fahimtar wasu ba dole a koma gun mai ilimin shi ne Allah subhanahu ta'ala ya tura maka shi ta hanyar ilhama ka gane waɗannan haka'iki da kuma ma'arifi din domin haka ne malamai suka tabbatar da cewa idan mutum ba shi da zauki da wajadi da ta hanyar suluki da halawas ba zai yi ya fahimci da yawa daga cikin ayoyi ba akwai ayoyin da ba sa bukatan ko wani halwa ko ma'arifa wajen fassara su akwai ayoyin da kuma lalle suna da bukatan da yawa ne irin waɗannan ayoyi kuma wasu suka zo suka kasa fahimtar ayoyin yadda suke sai su auwala shi kuma wajen tawili sai a yi tawili kuma can gaba a zo a fadawa abin da aka gujewa daga baya yanzu misali Allah subhanahu ta'ala da yake cewa yake cewa yake cewa wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin wala ta'irin yatiru bi janahihi sai ce illa umamun amsalukum da ya faɗa a nan yana nuna duk wata dabba duk wani halitta to wannan halittan da mutum iri ɗaya ne a ganin shi duk abu ɗaya ne yanzu kamar kai ne ka ce kai da kyanwa abu ɗaya ne ba fa ana nufin wai kun yi kama ba fa ko da cewa aka yi kun yi kama ma ba ku yi kama ba to cewa aka yi kawai kai ɗin kyanwa ne kyanwan kuma kai ne shi na ce illa umamun amsalukum ba ce ashbahukum ba ka ce mislu abu aje guda biyu ba za ka iya ware naka ba shi shi ya zamanto misli kenan fa to kaga ta yaya zaka fassara wannan kai ko ta yaya zaka gano to cikin irin wannan ne fi buyutin muta'alliqun bi yusabbihu al'asi jaro majrurun ne yana allakuwa da yusabbihun da zai zo a nan gaba cikin wasu gidaje yana nufin masallatai azinallahu an turfa'a Allah ya ba da izinin ko ya ba da umarnin a ɗaukake su tu'azzama a girmama su waɗannan gidaje wa yuzkara fi hasmuhu ya ba da umarnin ana ambatan sunansa a ciki bi tauhidihi da kadaita shi yusabbahu bi fatihin muwahida wa kasriha an karanta yusabbihu an karanta yusabbahu yusabbahu wannan riwaya ce ta shuba shuba ne karanta yusabbahu ya daidaita fi'ilan ne an turfa'a mabaniyun lil majhul wa yuzkara shi ma mabaniyun lil majhul yusabba yusabbahu shi ma mabaniyun lil maf'ul sun zama duka bai daya a kira'a sai yana nufin yusabbahu din ma'anarsa yukaddasu yukaddasu kamar kamar ya ce ne Allah ya ba da umarni a girmama ko a ɗaukake lamarin wayannan gidaje a ambaci sunansa a cikin waɗannan gidaje sannan a tsarkaka shi a tsarkaka shi a cikin a tsarkaka shi a cikin wayannan gidaje wanda yusabbahu din na'ibul fa'ilin nashi yana komawa zuwa ga Allah yana komawa zuwa ga Allah kamar yadda na'ibul fa'il din turfa'u yake komawa zuwa ga buyutu din in kaga dama za ka ce na'ibul fa'il din yusabbahu din yana komawa zuwa ga ismuhu din kamar ya ce wa yuzkara fi hasmuhu yusabbahu ne ya zamanto bayanin yuzukara din bayaninsa a ambaci sunansa a cikin waɗannan gidaje sannan a kaddasa a kaddasa sunansa a cikin wayannan a cikin wayannan gidaje wanda yana nufin masallatai ne a lokacin da ka karanta yusabbihu kuma fa'ilinsa zai zo a nan gaba yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asali rijalun rijalun din zai kasance shine fa'ilin yusabbihu din fa'ilin yusabbihu din ay yusalli yusalli yace in ka karanta da kasara wa kasri hadin ay yusalli lahu fi hadil guduwi rijalun fa'il din zai zo anan gaba a ciki wasu mutane suna suna sallah suna mishi sallah masdar bi ma'anar khadawat masdari ne wanda yake ba da ma'anar khadawat ai albukar shine safiya safiya wal asad al ashaya jam'i ne na al asil wanda yake zuwa wasu ayoyi bukuratan wa asila min ba'd zawali shine bayan zawali kenan yammaci yake nufi yammaci rijalul fa'ilu yusabbihu bi kasri ba'i ina ga in kace ka karanta yi sabbihu kira'a ta jumhur zai kasance fa'il ne na yi sabbihu din bi kasri ba'i wa ala fatiha a fatahansa in ka karanta yi sabbahu kuma na'ibul fa'ili lahu na'ibul fa'il ne na shi na shi yusabbahu din wanda kuma wannan me ake cewa ba za mu iya cewa kuskure ba masabu ku kalam ne saboda idan ka ce a kira'an yusabbahu din rijalun din na'ibul fa'il dinsa ne to zai kasance mazajin su ake wa tasbihi su ake kaddasawa kaga wannan ba shi ne ma'anan da ake nufi ba sawabin sa shine na'ibul fa'il din zai kasance ismul jalala fi buyutin azinallahu allahu din yusabbahu din na'ibul fa'il din sabbahu din shine shine sunan Allah Allahu din wanda asalin sa maf'ulun bihi misali zaka ce yusabbihu yusabbihu Allah rijalun wasu mazaje suna kaddasa Allah suna wa Allah tasbihi ba kaga Allah ya zamanto mafulun bihi sanin kowa ne in kana son na'ibul fa'il to shine mafulun bihi din ne zaka dauko sai ya zauna ya zamo na'ibul fa'il bayan ka shiri fa'il din kaga kenan tunda Allah Allahu din shine mafulun bihi asali yusabbihu Allah rijalun to a lokacin da kake so ka mayar da na'ibul fa'il Allah mafulun bihi zai zama na'ibul fa'il zai zama to yusabbahu a riwaya ta shuba na'ibul fa'il dinsa shine sunan Allah ba kamar yadda anan yace rijalun din bane fa'ilu abin nan wa rijalun yace shi kuma rijalun fa'ilu fi'ilin muqaddar yace fa'ilin wani fi'ili ne muqaddar jawabu su'alil muqaddari wannan duk nau'i ne na takallufi wanda shi kuma jawabi ne na wani tambaya muqaddari ka annahu kila kaman an ce ne man yusabbihuhu waye ne yake mishi tasbihi sai aka ce rijalun wasu mutane ne rijalun wasu mutane ne waɗanda suke mishi tasbihi abin da yake nufi idan ka yanke in ka ce rijalun din ba fa'ilin yusabbihu ba ne to shi rijalun din menene mahallin sahira shi menene shi sakin abin da yake nufi abin da yake nufi to zai kasance fa'ili ne na wani fi'ili mukaddari wannan fi'ilin mukaddarin ba za ka same shi ba kuma sai ka kaddara tambaya ya gani sai ka kaddara tambaya kaddarar da zaka tambaya zaka zaka zaka kaddara idan ka ce ana wa Allah tasbihi kamar yadda Allahu din nayi ana masa tasbihi to kaga baka bayyana me tasbihin ba yace to waye ne ne yi masa tasbihi to shine rijalun rijalun la tulhihim tijaratu wannan sifa ce ta rijalun din wasu mazaje waɗanda kasuwanci ai shira'un siyayya ba ta shagaltar da su wala bai'un ko kuma siya a tijara shira'in shine abin nan shine siya sannan bai'un din shine siyarwa kowanne daga ciki siya da siyarwa siya da siyarwan baya shagaltar da su an zikirin layi zikirin Allah ambatan Allah ko yaushe suna cikin zikirin Allah wa kami salati da kuma tsaye da sallah zikirun layi din ana nufin zikiri haka tukunan wa kami salati da sallah baya shagaltar da su huzifa ha'u iqamati asali wa iqamati salati sai aka cire haɗin taɗin aka cire tasfifin saboda tafsifi harfu ha'i ikamatin tafsifi cire haɗin ikama ɗin saboda a sauƙaƙa lafazin ne wa ita zaka haka nan baya shagaltar da su ba da zaka ya kafuna suna tsoron yauman wata rana ta taƙallabu ta zutsaribu fiye kulubu rafsar wanda zukata suna rawa suna kaɗawa a cikin wannan rana hakanan idanu من الخوف سبودا أوه القلوب بين النجاة والهلاك زكاة سنانا سكان سيرا دهلكا والأبصار بين ناهيتي اليمين والشمال شين معنى اضطراب كركدا كو كداوان idanu din suna nan bangaren dama da hagu su kalli dama su kalli hagu saboda rudewa huwa yau kiyama wannan ranan da aka sifanta ta da waɗannan sifofi shi ne ranar tashin alkiyama da yadda ziyar humullahu a hasana ma'amilu ai sawabahu don Allah ya musu sakayyan kyan mafi kyan abin da suka aikata ya ce wa ahsan bi ma'ana husn a nan ismu tabdili ba a babinsa yake ba yana babin ismul fa'il ne kyan abin da kyan abin da abu mai kyau wanda suka aikata za a yi wa sakayya abin da yake nufi da wannan sakayyan da za a musu din ya fi aikin nasu kyau ya fi aikin nasu kyau tukunan zahirin ayan kuma yana nuna cewa aikin nasu ya fi sakayyan kyau to shine ya ɗauke ma'anan tafdili a cikin wannan fi'ilin ya dawo da tafdili babin ismul fa'il domin sanin kowa ne abin da za a baka a lahira ya fi aikinka ba za ka iya siyan ko siyan abin da za a baka a lahira ga aikin da kai ba da shi yasa ya cire tafdilin abadinsa wa yazidahum afdini zuwa ga liyajziyahum wa yazidahum min fadlihi saboda ya ƙara musu fadalarsa wallahu yarzuku man yasha'u bi ghairi hisab Allah yana arzuta duk wanda ya so ba tare da kidaya ba iyaka ba yuqayyalu fulanun yunfiqu bi ghairi hisab laraba suna cewa wani yana infaki yana ciyarwa ba tare da hisabi ba ayyu wasi'u yana faɗaɗawa yalwatawa ka annahu la ya hasabu ma yunfiku ka ce baya kirga abin da yake yake ciyarwa shi ne suke faɗan haka wallazina kafaru waɗanda suka kafirce sai yayi badali daga allazina din yace a amaluhum ba su ba ayyukansu yana nufin ayyukan waɗanda suka kafirce kasaradi kaman sarabi ne shi ne hasken da kake hangowa kamar ruwa a nesa wanda kuma ba ruwa ba ne shi ake cewa sarab bi qi'atin a wani gu fako dama shi ana samun sa a fako ne jam'u jam'i ne jam'i ne na ka'il na ka wanda akasin jam'in da aka saba ne yawanci mai ta'in shi yake zuwa mufradi marar ta ya zo jami a irin wannan hakanan irin su kam'a ire-iren su kaɗan ne su a larabci ba su da yawa mai taɗin zai zo jam'i marar taɗin ya zama to mufradi to shi sai ce jam'u qabil ai fi fala yin fako cikin fako wa huwa shu'a'un haske ne yura ake gani yura fiha nisfan nisfan nahar fi shiddati har yushbihul ma'a ana ganin sa a tsakiyar rana cikin tsananin zafi yana kama da ruwa aljari yana gudu amma idan ka je gun ba ba ruwan ya hasabuhu ya zunnuhu zam'anu ko ya hasibuhu ya zunnuhu zam'anu mai jin kishirwa yana zaton shi sarabin ai al'afsanu mai jin kishirwa ma'an yana zaton ruwa ne wanda kaga anan ai ba mai jin kishirwa kadai ba kai da wanda baka jin kishirwa man ka hango zaka da cewa ruwa ne sannan an ce azzam'anu ne saboda ana so a karraba misali ana so a kusantar da misali saboda mai jin kishirwan ya fi ganin sa ruwa fiye da wanda baya jin kishirwa saboda shi Allah Allah yake aje a tafiyan nan aje gunda akwai ruwa a tsaya a sha ruwa to saboda haka shi ya fi ganin wannan sarafin ruwa ne fiye da wani shi yasa aka ambace shi anan hatta idza ja'ahu sai sai idan ya zo mishi in ya zo wa wannan gun saraf din lam yajidhu shay'an jawabi ne na idadin ba zai same shi komai ba mimma hasibahu abin da abin da yake tsammanin sa kazalika kafir hakanan kafiri ya yahsabu anna amalahu ka sadaqati yanfa'uhu yana tsammanin aikin sa kamar sadaka da yayi a duniya zai mishi amfani zai mishi amfani hatta idza mata sai in ya rasu wa kadima ala rabbihi ya zo wa ubangijinsa lam yajid amalahu ba zai samu aikin nashi ba ai lam yanfa'ahu ba zai mishi amfani ba wa wajadallaha indahu sai ya zo ya samu Allah a gun wannan saraji din ai in inda amalihi a gun aikin nahi din sai ya zo ya samu Allah subhanahu ta'ala zai tarar da Allah a lahira amma ba zai tarar da aikin ba fa wafahu hisabahu sai Allah ya cike mishi da hisabinsa ai jazahu alaihi fi dunya zai masa sakayyan abin da ya aikata din a nan duniya ne saboda kafir ayyukan alkhairi da suke yi a duniya ake musu sakayya saboda Allah ba zalimi bane wallahu sari'ul hisabi Allah mai gaggawan hisabi ne ai almujaza mai gaggawan sakayya ne to anan ma sufaye suna maganan wujidani ne anan da kuma tajalli suke magana a kai a nan ya ce wa wajadan laha inda hu ya ce wa wajadan laha inda hu da damirin inda hu din damirin sarab ne in ya je gun sarabi maimakon maimakon ya ga sarabi to Allah zai samu a wajen a ga wannan shi ya ke magana akan tajalli kenan maimakon ya ga sarabi to zai zo zai zo ya ga Allah zai zo ya samu Allah a wannan wajen wannan abin da yake nufi yana magana akan wujudi abu a ce akwai shi da kuma a ce babu shi din duka ɗaya ne wujudin shi ne adamu adamu shi ne wujudi kai su bayan suna cewa asalin abin da yake wujudu din shi ne adamu abin da yake adamu don shi ne wujudu to wannan haƙa'iq din ne ayar yake bayani a kai to shi ne ya fassara shi a zahirin fassaransa na buga misali tsakanin kafiri da aikinsa kenan wanda ta yi bulkayin jauziya cikin madarijin saliki a babin wajidu wajidu da ya zo sharhin manazilin sa'irina a cikin madarijin saliki na babin wajadu sai da ya kafa hujja da wannan ya tabbatar da wa wajadan laha inda hudun nan da miri na inda hudun da miri ne na sarafi din abinda galibi salafawa da yan izada in suka gani cikin littattafan sufaye suke tuhumar sufaye da hululi ko ittihaji to shine shi kuma ibnu qayyim ya tabbatar a cikin a cikin madaris salihina aw alladhina kafaru a'maluhum sayyi'a yana nufin ka zulumatin din a asafi ne zuwa ga jumlar da ta gabata kasarabi yayi idafan kasarabin ko asafin kasarabin ne zuwa ga kazulumatin kamar ya ce wallazina kafaru a'maluhum كسراب أو كظلمات أعمالهم كسراب أو كظلمات أيكن سو كمن سراب ne da muka yi magana a kai au ko kuma ka ce kamar dulumat ne fi bahari dufu cikin kogi lujji amir lujji ne wanda aka yi nisbarsa zuwa lujja in ka ce lujjatun da ta shi ne zurfin ruwa shi ne aka cire tafin sai aka sa ya'un nisba a wajen ya zamanto lujiyun ai fi baharin mansubun ila lujja shi na sanin mansubin ila lujja ya shahu maujun sannan kunfa yana rufe da shi wannan kogin min fauƙihi ta samansa ai almauj ta saman wannan kunfan kuma maujin akwai wani kunfa daban min fauqihi saman wannan kunfan ai almauj sani kunfa na biyu a sama da shi sahabun akwai gajimare ai ghaimun gajimare hazihi wayannan wayannan zulumatun ba'dha fawqa ba'd shi ne zulmatul bahari duhun kogin wa zulmatul mawjil awwal da dufin kunfa na farko wa zulmatu sani da dufin kunfa na biyu wa zulmatu sahabi da dufin gajimare shine zulmatun ba'dha fawqa ba'd to shine anan kumbul sai ya karanta anan kumbul sai ya karanta da auka zulumatin fi baharin لجين يغشاه موج من فوق موج من فوقه سحاب ظلمات هكا يا كرنتا سحاب ظلمات kamar yana nufin min fauqihi sahabu zulumatin ya zama sahabu mudafun zulumatin kuma mudafun ilayhi ne wannan riwaya ce ta bazzi shi kuma kumbul ya karanta da tanwi ya karanta da tanwini kamar yadda muke karantawa sahabun amma sai ya karanta zulumatin da jarra bambancin wannan shine a riwaya ta bazi min fauqihi sahabu zulumatin sahabu mudafun zulumatin mudafun ilayhi a saman wannan kufa na biyu akwai gajimaren da yake dauke da dufu dufu dufu daban-daban ko ka ce gajimaren dufu ba gajimare na ruwa ba gajimare na dufu an yi izafin sahagudun zuwa zulumacin sannan a riwaya ta kumbul shi zulumacin din da ya karanta da jarra badali ne na zulumacin can na farko majruri shi ne kamar ya ci auka zulumacin shi baharin lujjiyin din to shi ne ya yi badalinsa ya ce zulumacin ba a zuha fauka ba abin ya yi wa zulumacin din jarra saboda duba majrurin ka zulumacin din abinda muke kiran shi badali kenan wa badalul majruri majrurun shi ne tunda badali ne na ka zulumatin to shi mai kasance majruri ne a wannan wajen idza akhraja an-naziru yadahu mai dubawa in ya fidda hannunsa fi hadhihi zulumati cikin wannan duhu lam yakad yaraha ay lam yakrub min ru'yatiha ko kusa da ganin hannun ba zai ba zai ji ba ko ko kusa ba zai ga hannun ba lam yakad yaraha kenan wa man lam yaj'al Allah lahu nuran wanda Allah bai sa mishi haske ba fama lahu min nurin ba shi da haske ai man lam yahdihi Allah wanda Allah bai shirye shi ba lam lam yahtadi ba zai shirye ba alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi baka san da Allah subhanahu wa ta'ala abin da yake ko waɗanda suke sammai cikin sammai da cikin ƙasai suna mishi tasbihi ba wa min tasbihi salatu daga cikin tasbihi akwai sallah ko sallah shi ma yana ɗauke da ma'anan tasbihi wa tsairu hakanan tsuntsaye jam'u ta'ir jam'i ne na ta'ir kamar da mun sha bayanin tsairu din yana zuwa sunan tsuntsu mufradi a tsairu din kuma yakan iya zuwa jami'i in ka ce jam'i ne jam'i ne na fa'ir shi yasa yake zuwa ma'ana daban-daban a cikin ƙur'ani wani lokaci zai zo da ma'anan shi na tsuntsu mufradi wani lokaci zai zo da ma'ana na jam'i a nan ana nufin tsuntsaye bai na sama'i wal arfi tsakanin sama da ƙasa fafatin har ba sifatin aji niha ta hunna suna suna sun shimfiɗe fuka-fukansu suna tafiya su ma suna wa Allah tasbihi a wannan hali a wannan hali da suke shimfiɗe da fuka-fukansu sararin samaniya suna wa Allah tasbihi atsafi ne zuwa ga man ɗin kamar ya ce yusabbihu lahu man fi samawati wal ardi wa yusabbihu ko wa tusabbihu lahu tayru hala kauniha safatin ne tsuntsayen su ma suna tasbihi a wannan hali shi ne ce kullum kowanne daga cikin ababen da suke cikin sammai da kasai da kuma tsuntsayen nan kada alima alimallahu salatahu Allah ya koya mishi irin sallarsa yadda yake sallarsa shi yasa a can baya ya ce wa mina tasbihi salatin wa tasbihahu kuma Allah ya koya masa irin nau'in tasbihinsa yana nufin ba zai yiwu mu mu gane ba mu mu gane ba saboda haka ne zaka gane cewa a cewa mutum da aljani ko mutane da aljani su ne mukallafai din wannan ra'ayin fukahawo ne ra'ayin fukahawo su ne mukallafai a gun sufaye ba wani abin da Allah ya halitta ba mukallafi bane kowanne halitta mukallafi ne dolansa ya bauta wa Allah ba zai yi a halici abu kawai haka kuru ba zai bautawa wanda ya halice shi ba cewa mutane da aljanu su ne mukallafai da ce ma'aukata yara ƙanana irin waɗannan kudurin da fuka hau suke kawowa a ilimin cikuru ne kawai yake aiki amma gun sufaye ba a yi halittan da ba a yi halittan da baya bauta ba hatta ma'aukata wasu lokuta ma ma'aukata sun fi bauta ka duba littafin sifatu safuwa na ibnul jauzi ibnul jauzi ka duba akwai littafin sa sifatu safuwa sai da ya ware tabaka da yake tarjama akan waɗanda ya kira su ukalawul majani mutane sun dauce su mahaukata amma masu hankali ne su sufaye magunsu ba mahaukaci wasu lokuta ma suna cewa mahaukatan sun fi masu hankalin hankali suna cewa wai mutum a ubudiyya a ubudiyya ce in yayi zirfi sai ya shiga alamin hauka ya bace ya bace yanzu muna ganin misali dabbobi suna da hankali ai ba ma ganin dabbobi suna da hankali amma kuma ai sun fi mu hankali saboda su abin da Allah ya umarce su ɗari bisa ɗari suna aikatawa mu da muke cewa muna da hankalin ba mu aikata abin da Allah ya ce mu aikata ba ka jaki zai yadda ka hau gadon bayansa zai yadda ka lafta masa kaya saboda an ce litar ka bu hawa zina ya bi wannan umarni to me yasa akalla baka zamo kaman jaki ba to ya gani ta kamar wannan ne shi yasa gun sufaye ma suna cewa waɗanda ake ganin mahaukatan su ne masu hankali masu hankali su ne suke da suke da wauta da rashin hankali in ba wauta da rashin hankali ba yaya za ce in kai kaza za ka shiga wuta kuma wutan nan in baka san wutan lahira ba ma ka san wutan duniya kuma da ka je ka aikata abu ina hankali yake a nan to shine kullum kada alima salatahu wa tasbihahu kenan kowanne abu mukallafi ne a hadara ta Allah wallahu alimun bima yaf'aluna fihi Allah masalin abin da suke aikatawa ne anan yace tazlibul akili yace bima yaf'aluna cikin abubuwan da ya fada din akwai ukada akwai ghairu ghairu ukada to sai ya gallaba su yace bima yaf'aluna bai ce bima taf'alu ba walillahi mulku samawati wal ardi Allah shi yake da mulkin sammai da kasai shi ne khaza'ilul matsari war rizki wan nabati taskokin ruwan sama da arziki da tsirrai wa idan layil masiru al Allah makoma yana gare shi ne alam tara anna la yuzki sahaban yasuquhu bi rizqin baka sanin ko ba ka ganin Allah yana kora gajimare a hankali sun mai yu'allifu bainahu sannan ya zo ya harhada tsakaninsa ai ya dummu ba'dahu ila ba'di ya janyo wannan gajimaren ya hada shi da wannan suna nan tarwaje ya janyo wannan ya hada da wannan ya janyo wannan ya hada da wannan fatar alwadaka take sai ka ga almatara ruwan sama ya khuruju min khilalihi yana fita a tsakankanin gajimaren makhariji mafitansa take za a hada gajimaran take a hada ruwan ya sauko wa yunazzilu minas sama'i min za'ida yace yana saukarwa daga sama daga sama yana nufin yana saukar da sama wa yunazzilu minas sama'i min jibalin yana saukar daga sama duwatsu yana saukar da duwatsu fiha fi samai a cikin sama ɗin badalun badali ne bi adati jari ya maimaita harfin jarri ɗin ne ya maimaita harfin jarri ne min baradin ai ba'adihi yana a ciki akwai ciki akwai kankara ciki akwai kankara to anan galibi zaka zo ka samu masu tafsiri suna sabani saboda min dinnan hurufin jarri da suka shigo da yawa cikin aya a nan farko ya ce minan sama'i sai ya zo ya ce min jibali sannan kuma ya ce fi ha fi din harfin jarri ne sannan ya zo ya ce min barade cikin wayannan hurufu jarri wanne ne asali wanne ne za'ida wanne ne ta'adiya to shi ne ya janyo shi saukani ya ce min din mina sama'i din asali ne min din mina sama'i din asali ne sannan kuma min din min baradin din min baradin din shi ne za'ida sai ya sai ya ce min din min jibalin din ya zo a jima'an kas ne sai ya ce ma'anarsa shi ne wayunazzilu minas sama'i baradan kaljibali ma'ana yana saukar da kankara manya-manyan kankara daga sama kankarar kamar duwatsu baratin kankara ne yana saukar da kankara kankara girman kankaran kamar duwatsu abin da yake nufi da wannan ruwan sama din a ruwan sama daga gajimare da farko in ya fito daga cikin gajimaren daskararre ne kato gabanin ya iso gabanin ya iso kasa shine iskan da yake haɗe da ruwan iskan da ake yi da shi ne zai narkar da kankaran sai ruwa ya zubo to shi ne idan ruwan ya yi ƙarfi wani lokaci ake samun ƙananan kankara suke zubowa mana gabanin su gama narkewa zaman ruwa sai su zubo wannan shi ne wai nazilu minan sama'i baradan kaljibali wanda kaljibali din ba yana nufin girman kankaran da ya zamo kaman dutse zai fado ba a ganshi kankara kato ba in ya fito babba kaman dutse din gabanin ya isa kasa karfin iskan da ake yi zai garkar da kankaran ya mayar da shi ruwa tsura shi yasa idan ruwan ya yawa sosai ake tsintan kananan kankara haka a kasa har a wasu wurare ma da ake ruwa mai tsanani za ka iya tsintan kankara kaman bokiti bayan an yi ruwa an gama sai ka je ka tsinci kankara manya-manya kamar bokiti ko kamar buwa da shi ne yake wani nazilu min sama'i min jibalin fiha min baradin din fiha min baradin to anan anan shi kuma yadda shi mawallafin jalaluddin muhalli ya fassara min din min din min jibalin din ba yana da ma'ana kafu tashbihi bane za'ida ne kamar ya ce wa yunazzilu min as-sama'i min as-sama'i jibalan ne yana saukar da Allah yana saukar da duwatsu duwatsu a sama duwatsu a sama a nan da yace fiha fi sama'i din zahiri dalilin fiha din yana komawa jibal din ne cikin wannan duwatsun da yake saukarwa daga sama ɗin min baradin mintin a nan za'ida ne fiha baradun cikin wannan duwatsu ɗin akwai kankara cikin wannan duwatsun akwai kankara to domin haka ne da yake fiha din damirin fiha ya mayar da shi ya mayar da shi damirin sama zai zamanto ya saukar da duwatsu duwatsu daga sama a cikin saman daga cikin saman kuma abinda daga cikin saman kuma min baradin min baradin akwai kankara daga cikin saman kuma akwai kankara to domin haka ne ina ganin wannan fiha da ya ce fi sama idin ku duba sawi bai yi tambihi a kai ba ya kamata ya ce fiha fil jibali ne fil jibali damirin ya kasance zuwa ga jibali ya fi kusanci da shi in ya ce damirin na jibal ne kawai abin da ya bambanta fassararsa da fassarar da shaukani ya yi ibara ce ta bayyana ta bambanta saboda idan ka ce ya Allah ya saukar da duwatsu daga sama ka ce fiha min baradin a cikin duwatsun akwai wani abu kankara akwai wani abu kankara ko fiha ba'du baradin min din na tabi'idiyya ne cikin wannan duwatsun akwai shashin kankara kaga ya zo ma'anan shigan ɗaya da ma'anan da shauka ne ba amma lokacin da kashe fi haɗin nan zamiri na sama na sama din ne sama din ne sai dai ka ce fi sama'i ba'azu baradin sai kasance ambatan wannan jibal din ba shi da ma'ana kenan na'am da ake badal ya ce yake
badal na yin jibal din da ake badal wai da ake a maganin shi haɗin muke magana kofiya ne
ko bai magana sun ci ya ba
ya yi sifa ne na jibal yake yawwa sifa na jibal to ga wannan shine abin da nake faɗa fi sama'i da ya faɗa ɗin wannan sabku alam ne ko ya ce sifa sifatun sifatul jibal ko kuma ya ce fiha fil jibali fil jibali min baradin ba'du baradin shikenan magana ya zo ɗaya da fassarar shaukani kenan Eh, ya saukar da ya saukar da manyan duwatsu a sama cikin wayannan duwatsu din akwai shashi akwai kankara kenan ya nuna duwatsun nan ba yana nufin duwatsu haka bane duwatsu na kankara eh duwatsu na kankara yake nufi sai zama to ma'anin ya tafi bai daya da tafsirin da shi shaukani yayi kenan ma'anar wannan kuwa shine Allah subhanahu ta'ala yana saukar da a yana saukar da uh, kankara daga gajimare katon kankara ko manyan kankara a kankara a daga gajimare wannan kankaran kuma yake narkewa ya zamo ruwa kafin ya isa ƙasa wannan shi ne ma'anar ayar kenan shi yasa da ya ce min baradin din ya ce ai ba'adu baradin ai ba'adu fiha min baradin ai fiha ba'adu baradin kenan fiha ba'adu baradin min din zaka fassara shi ma'ana ba'adu zai zamanto ma'ana na ba'adu in ka fassara shi ma'ana na ba'adu zai kasance mubtada ne mu'akhkhar fiha din kuma jarun wa majrurun khabar muqaddam sannan idan ka ce fiha ba'adu baradin ya zamanto mubtada da khabar jumla na mubtada da khabar din zai zamanto sifa na jibal shi ne abin da ya ce mai sawi ya faɗa ɗin wannan shi ne daidai kenan zai zama to fiha ba a zubaradin jumla ismiya zai kasance kuma sifa ce ta jibal a cikin duwatsun akwai shashin kankara shashin kankara fa yusibu bihi da shi sai ya samar da manyan shawo wanda ya so ya bawa wanda ya so wannan ruwa ɗin daga daga wannan baras ɗin sai ya ba wa wanda ya so wa ya sirifuhu an man ya sha ya kawar wa kuma wayanda ya so a nan ya haɗa gajimarai ya zuba zuba ruwan wayanda ya so sannan wani bu kuma ga an haɗa gajimarin ba za a yi ruwan ba a kawar da gajimarin a gun a kai wani gu daban shine wa ya sirifuhu an man ya sha ya kadu ya kurubu sana barkihi hasken walkiyansa lama'anuhu a walkiyansa ya zahabu bil afsari saura kaɗan ya tafiyar da gani bil afsari nazirati lahu idanu da suke duba shi ay yaqtifuha yana wartan yana wartan a ganin idanu din hasken walkiyan wannan gajimare din يقلب الله الليل والنهار ألا ينا جوجويا دري درانا أي يأتي بكل منهما بدل الآخر ينا كاو كون ميمكم ميمكم وني إن في ذلك التقلب شكوانا جوجويا دري درانا لإبرة أقوي دلالة أبن ليكي نونا كبعث الله لأولي الأبصار لأصحاب البصائر masu basira. ala kudratin lahi ta'ala masu basiran da suke duba ikon Allah madaukaki wallahu khalaqa kulla dabatin ai hayawani min ma'in ay nutfatin Allah ya halici duk wata dabba duk wata dabba daga ruwa ne shine nutfa anan mun bayyana kira'ar Hamza da Kisa'i a cikin suratul Ibrahim الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم إن وانشان آية فهنا كرنتاوا الله الله الذي خالق السماوات والأرض أي هو خالق السماوات والأرض سيكي جرا الأرض منكم خلق السماوات والأرض خالق السماوات والأرض أسان nan kuma a nan kuma wallahu khalaqa kulla dabatin wallahu khaliqu kulli da kulli dabatin ya mayar da khalaqa din ismi ismi yasa ya zamo mudaf mudaf idafan yasa ya zamo khaliqu samawati wal ardi asan anan kuma wallahu khaliqu kulli kulli dabatin min ma'i bambancin su shine jumla ismiya ne da jumla fi'liya kira ce ta hamza da kisawi kisawi wai suna ce musu al-akhawani in suka ce qara'a qara'a qara'a bi al-akhawani suna nufin hamza da kisawi an kira su al-akhawani ne ba ƴan uwan juna bane saboda yawan haduwan su a kira'a so tari zaka ga sun hadu a kira'a shi yasa idan ka san ɗaya daga cikin kirawoyin guda biyu ɗayan zai zama masu sauki yawanci sun haɗu a kira'o'i shi sa ake ce musu al'akawani faminhum man yamshi ala batnihi yace cikin su akwai waɗanda suke tafiya a ciki kalhayyati kaman macizai wal hawami da da kwari haka na ƙasa wa minhum man yamshi ala rijlaini cikin su akwai waɗanda waɗanda wanda yake tafiya da kafafuwa guda biyu kal insani wa tsairi kamar mutum da tsuntsu wa minhum man yamshi ala arba'in cikin su akwai wanda yake tafiya da kafafuwa guda hudu kal baha'imi wal an'ami kamar dabbobi haka da kuma dabbobi haka wanda ake cin naman su to anan ya kawo man din saboda taglibi taglibin wa'inda suke al'ukala bai ce faminhum ma yamshi ba famin faminhum man yamshi yakulku Allahu ma yasha Allah yana halittan abin da ya so inna Allaha ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan kowanne abu laqad anzalna ayatin mubayyinatin ko mubayyanatin kira'o'in da gasu muke magana akai Allah ya saukar da ayoyi masu bayani ko wayanda aka yi bayani da su ai bayyinatin hiya alquran والله يهدي من يشاء إلى صراط إلى صراط طريق المستقيم الله yana shiryatar da duk wanda ya so zuwa hanya madaidaici ai dinin islami zuwa addinin musulunci wa yaquluna suna cewa ai almunafiquna munafiqai amanna sadaqna mun gaskanta saddaqna billahi bi tawhidihi mun gaskanta Allah da kadaita shi وبالرسول محمد صلى الله عليه وسلم من كنت منذ محمد صلى الله عليه وسلم وأطعناهما من بيس فيما حكما به cikin abin da suka yi hukunci da shi thumma yatawalla ya'ridu fariqun minhum aw yu'ridu fariqun minhum wasu daga cikin suke kawar da kai min ba'di zalika bayan haka anu suke kawar mishi da kai وما أولئك المؤردون سوى لن دسك كود كي بالمؤمنين بامومني بني سو المأهودين الموافق قلوبهم لألسنتهم وإن أكي مغانا أكنسو مؤمني وإن أكي مغانا أكنسو وإن دزكا تنسو يدي دي دا أبين دسك فداء هرشنسو بزمو مؤمني إرم والنبا وإذا دعوا إلى الله ورسوله idan aka kira su zuwa ga Allah da manzansa al-muballighi anhu manzansa wanda yake isar mishi da sako ya kuma bainahum dan yayi hukunci tsakanin su idza fariqun minhum mu'riduna sai kaga wasu daga cikin su suna kawar da kai al-maji'i ilaihi suna kin zuwa gunsa wa in yakun lahum al amma a wannan wannan kiran da aka yi a zo a yi hukunci in su suke da gaskiya ya tu ilaihi za su zo gunsa muja'inina musri'ina fa'ina masu gaggawa masu biyayya gare shi hukunci ne za a yi in kai kasan kai kake da gaskiya in aka ce a zo a yi wannan hukunci sai ka zo in ka zan baka da gaskiya sai ka ki zuwa shine wa in yakun lahum alhaqu in su suka kasance su suke da gaskiya ya tu ilayhi sai su zo gun wannan hukunci su ce ayi muzuini na su ba da kai izan ba da kai ayi wannan hukunci a fi qulubihim maradun kufrun shin akwai raunin imani ne da kafirci cikin zukatansu da suke wannan amirtabu au ko kuma aisha kufi nubuwatihi ko kuna ko suna shakku a kan annabtansa ne am ya kafuna ko kuma suna tsoro ne an yi hifallahu alaihim wa rasuluhu Allah da manzansa su zalunce su akan wannan hukunci ai fil hukumi cikin wannan hukuncin Allah da manzo suna tsoron su zalunce su ne ai fayuzlamu fihi a zalunce su a ciki suke jin tsoro saboda ana cewa hafa ya hifu fi ma'ana zalama ya zilimi ke zalunci kenan la ya ce babu haufin wannan bal ulaika hum zalimuna bil i'rabi anhu su dai sun zalunci kawukan su ne daga kawar mishi da kai babu ba haka bane إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم a maganan mumunai idan aka kira su zuwa ga Allah da manzansa dan shi manzan ya yi hukunci tsakanin saboda da ya kawo sunaye guda biyu ya ce ilallahi wa rasulihi sai ya ce liya hakuma ya kawo dalilin mutum ɗaya bai ce liya hakuma ne ba saboda shi manzan shi ne mai mubasharan hukuncin wasu kuma suna cewa saboda manzon yana wakiltan Allah hukuncin da Allah ya yi manzo ne ya yi wanda manzo ya yi Allah ne ya yi cikin irin wannan usulubin diyawa ne ya yi wallazi na amanu ta jibu lillahi walin rasuli sai ya ce iza da'akum bayan ya ce lillahi walin rasuli kuma ka ce iza da'akum maimakon iza da'awakum a kawo ta suniya haka nan wallahu wa rasuluhu a haku an yurduhu aka kawo da girman ku an yurdu huma haka nan man ya'ti Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu maimakon hududahuma wannan ana nuna na Allah na ma'aiki ne na ma'aiki na Allah ne to shine anan yace ya kuma bainahum bil qawli Allah ikbihim ya musu hukunci shi manzan da maganan da ya dace da su an yaqulu sami'na wa bana su ce mun ji kuma mun bi bil ijabaci da ijaba wannan an ya kulu din shine isimin kana din asalin jumlar innama qawluhum sami'na wa ata'na qawlal mu'minina shine asalin sa innama qawluhum ko kace innamal qawlu sami'na wa ata'na إنما إنما كان ال... كان قول سمعنا وأطعنا قول المؤمنين galibi a irin wannan wajen ana kawo ana kawo isimin ne a zahiri sai a kawo ana kawo isimin a zahiri sai a kawo khabarin shi kuma a ta'awili to amma a nan yace inna makana qaulal mu'minina a a qauluhum sami'na wa bana kaman laysa birru ne an tuwallu wujuhakum laysa birra an tuwallu wujuhakum wajhi guda biyu shine wanda ibn jinni a cikin al-khasa'is yake cewa kawo ismi shine asali dalili yace saboda asali shine a kawo isim din kana kafin khabar din kana saboda haka ne jamhur suka karanta laifin birru an tuwallo wujuwa ko albirru ism din laisa din hasmi shi kada ya karanta laisa birra hatta shi uba bai wafaka masa wannan riwaya ba shi uba ma ya karanta laysal birru shi ya karanta laysal birra an tuwallu to wannan aya inna ma kana qaulal mu'minina din ya zo daidai ne da riwayar hab laysal birra an tuwallu ma'ana ya bar asali kenan shine abin da ibnu jinni yake faɗa wa ula'ika hina idin wayannan a wannan lokacin humul muflihuna najuna su ne masu rabo masu tsira wa man yuti Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wanda ya bi Allah da manzansa ya ji tsoron ya ji tsoron Allah ya khafuhu yake jin tsoronsa wa yattaqi wa yattaqi kuma yake da takawansa bi sukunin ha'i an karanta wa yattaqi yadda ya faɗa waka ɗin da ya kawo ɗin haka su abu amrin basri suke karantawa saboda kira'ar sashe ce fara kawowa wa kasriha ana karantawa wa yattaqihi wa yattaqihi yadda kalun yake karantawa na annafi kenan ana karantawa kuma wa yattaqihi da sila sannan kaman kuma na karantawa wa yattaqihi wannan riwaya ce ta hafshi kadai wa yattaqihi wa yattaqihi kaga an karanta wa yattaqi wa yattaqihi wa yattaqihi wa yattaqihi wa yattaqihi lafuzzuka guda hudu ne amma duk wannan ba su da alaka da ma'ana ko tafsiri lafuzzuka ne na riwaya da kira'at kawai a tafsiri kawai abin da ake bukata fi'ilin da damirin kawai amma kowace kira'a ko riwaya kawai abin da muke bukata fi'ilin fi'ilin takawa da kuma damirin Allah shi ne muke bukata a nan ya kawo abin nan hashiya daban takawa daban saboda takawa yana komawa zuwa ga taklifa shine bauta ka aikata abu da Allah ya umarce ka ka bari sannan shi kuma kashiya yana nuna kawai tsoron Allah cewa ya cancanci ka tsorace shi shi yasa aka hada su gaba daya wa yakhshallaha wa yattaqihi wa yattaqihi fa ulaika humul faizuna bil jannati wa innan sune masu rabauta da aljanna wa aqsamu billahi jahad aymanihim sun rantse da Allah mutukar rantse wasu iyakar rantse wadda za su iya yi gayataha mutukarta la'in amartahum cewa wallahi idan ka umarce su bil jihadi da jihadi la yakhrujunna za su fita kullahum ka gaya musu la tuksimu kada ku rantse fa'atun ma'rufatun lin nabi khairun min kasanikum allazi la tasdukuna fihi ku yi biyayya biyayya wacce take ma'arufa kai tsaye biyayya a matsayin shi na manzo shi manzo tun salama dan ai ba ba sai ka rantse ka ce in ya ce ka yi za ka yi ba ba a bukatar wannan rantsuwa kasancewar shi kawai an aiko don ka mishi biyayya shi ne ba'atun ma'arufa ɗin kawai don wannan za ka mishi biyayya shi ta ce ya fi biyayyar da aka santa wanda dama don wannan aka aiko shi to shi ya fi muku da akan rantse wanda kuke yi rantsuwan da kuma ba gaskiya ba gaskiya bane kuke akai inna allaha khabirun bima ta'maluna Allah gwani ne masanin abin da kuke aikatawa ne min ta'atikum bil qawli na biyayyan ku da harshe wa mukhalafatikum bil fi'li da kuma sabawan ku a aikace kun ka gaya musu asi'u Allah wa asi'u rasula ku yi biyayya ga Allah ku yi biyayya ga manzo fa in tawallaw an ta'atihi in suka juye daga biyayya a gare shi bi hadfi ihda ta'ayi an cire ɗaya daga cikin ta guda biyu fa in ta tawallau kenan asalinsa kitabun lahum ana magana da su idan kuka jujjuya fa inna ma alaihi ma humila min at kawai a kansa abin da aka ɗaura mishi ne na isarwa ba wani abu wa alaikum ma hummintum ku kuma a kanku shi ne abin da aka ɗaura muku min ta'atihi kowa a ɓangarensa shi ya isar ku ku biyayya wa in tuti'uhu idan kuka yi mishi biyayya ta hatadu za ku shirya wa ma'adar rasuli ba komai ne yake kan manzo ba illa al-balaghul mubin ay at-tablighul bayyin sai isarwa bayyananne wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati waɗanda suka yi imani daga cikin ku Allah ya musu wa'adi hakanan waɗanda suka yi ayyuka salihai la yastakhlifannahum fil ardi wannan shine wa'adin kenan ya kawo shi da lamun kasami ne saboda wa'adin an bashi ma'ana na kasamtin akwai abubuwan da ake ba su ma'anan kasan sai a kawo jawabu jawabu kasini a gurbin su badalan badalan anil kufari maimakon kafirai Allah ya yi wa'adi in kun yi imani kun yi ayyuka salihai zai wakilta ku a doron ƙasa ku zama shugabanni kamar ta khilafa bilbina'i bilbina'i bilfa'ili allazina min qablihim kamar yadda waɗanda suka gabace su suka zamo kalifofi shugabanni wal maf'uli an karanta shi kuma a kamar tukulifa kamar yadda aka wakilta aka wakilta waɗanda suka kasance gabaninsu wannan riwaya ce ta shu'uba shi kadai shu'uba ne ya karanta kamar tukulifa min bani isra'ila badalan an jababira kamar yadda a waɗanda suka gabace su daga banu isra'ila a maimakon waɗannan aljabajira mutanen falastin allah subhanahu ta'ala ya shugabantar da su wala yumakkinanna lahum dinahum allazi irtadalahum asafi ne zuwa ga la yastakhlifannahum fil ardi kamar ya ce wa adallahu allazina amanu minkum wa min salihati la yumakkinanna lahum haka Allah ya musu wa'adi zai ba su daman yin addininsu shine tamkini daman yin addini wanda ba wanda zai iya hana su Allah zirta dalahum addinin da ya amince su yi ibada da shi wa huwa islam shine musulunci bi an yazharahu ala jami'il adyani ya ba wa addini nasara akan dukkan addinai wa yuwassi alahum fil biladi ya yalwace musu da fatahin garuruwa fayam da kuwa su mallaki su mulki waɗannan garuruwa ɗin wala yubaddilannahum shi ma asafi ne zuwa ga da yastasrifannahum Allah ya yi wa'adi zai zai musu canji bitafifi shine wala yubdilannahum kenan wala yubdilannahum wannan riwaya ce ta shuba da qira'a ta ibnu kathir su suka karanta wala yubdilannahum da tafsifi jumhur suka karanta wala yubdilannahum min ba'di khawfihim min al-kuffari amna bayan tsoron su Allah zai canje zai canje tsoron da amnu kwanciyar hankali وقد أنجز الله وعده لهم بما ذكر الله يا زرتر دا القورن سنة أجن دا يأنبتا وأثنى عليهم يمس يبوكما بقوله دا شيء وانسى يعبدونني إن حكا وكانكما ذات زو سنة بوتا مني وزنا شيوا جملة شي حالنا لا يبدلنهم دا إذا أكا شنجي مسو tsoro da amnu to a wannan hali za su dinga bauta mini la yi shiriku na shay'a ishara zuwa cewa idan babu amnu ba bauta babu kwanciyar hankali ba da misali lokacin boko haram ya ana cikin masallaci ana sahu ma an an ji bom ya tashi shi a tarwatse kuma ba sallan isha a masallaci babu sallan asuba a masallaci kowa a gidansa shine ya zamo halin maf'ulin la yubdilan na humtan a lokacin za su na bauta mini la yi shirku na bi shai'a ba za su yi ni shirka da komai ba ya ce huwa musta'anifun fi hukumi ta'alili duk ma'anan ɗaya ne ko ka yi irabin da muka yi cewa hal ne ko kuma ka ce musta'anif ne amma akwai ma'anan ta'adidi kamar ya ce liya abuduni in na ba su amnu din na ba su amnun ne ko na canje tsoronsu da amnu saboda su bauta ne saboda su bauta ne wa man kafara ba da zalikal in'ami minhum bihi yace duk wanda ya kafirce ya butulce bayan wannan ni'ima ta ba da amnu ta ba da amnu daga cikin su duk wanda daga cikin su ya butulce da shi fa ulaika humul fasiquna su ne waɗannan fasikai wa awwalu man kafara bihi farkon wayanda suka butulce wa wannan ni'ima na amnu din a katalatu usman radiyallahu anhu wadanda suka kashe sayyidina usman fasaru yaftatiluna sun suka kasance suna yakan juna ba da an kanu ikhwanin bayan sun kasance yan uwan juna shine tun da aka zubar da jinin sayyidina Usman aka kashe shi duniya har yau ba ta zauna lafiya har yau ba ta zauna lafiya ba iskalin da yake cikin wannan kissa mutane suna tsammani sahabban manzon Allah sun kasa ba wa sayyidina Usman kariya ne saka suke tsammani saboda ba haka bane saboda a lokacin da aka gaji sayyidina Usman sahabbai yan bai'atul ridwan ma a cikinsu akwai kamar dubu ɗaya a cikin yan bai'atul ridwan ma shi sai na Usman ne da ya ji labarin waɗannan matasa sun taso tun daga Masar da waɗanda suka goyi bayan su za su zo sai ya kira manyan daga cikin sahabbai su sayin na Ali a lokacin su zubair su talhazi yake kira su ya ce to na ji labarin ga abin da yake wakana ban yadda a kaina a zubar da jinin mutum kwaya dai ba ya ce haka ban yadda a kaina ne kadai a zubar da jinin musulmi guda ɗaya a kashe shi ba zaman so ni ne na tada fitina saboda haka da a kashe jinin musulmi guda ɗaya ya ce to gwara kun zuba musu ido sun zo sun kashe to idan suka ce za su ba sai na usman kariya to ba su yi ba a ga wali amri ba wannan shi abin da ya wakana su ce sa wanda ba san sirrin abin ba suke ganin cewa yaya aka yi aka yi sakaci har aka zo aka kashe sai na usman sai ke faɗan haka to shi ne abin da ya wakana kuma cikin wayanda suka kashe sai na Usman babu wanda ya mutu haka tarihi ya tabbatar da wannan cikin wanda da su suke da haɗin suka kashe sai na Usman tarihi ya nuna duk kashe su aka yi ba wanda haka kurma cikin gidansa ya zo ya zo ya rasu wa fi musalata wa atu zakata ku sai da sallah ku ba da zakka wa fi rasula ku yi biyayya ga manzo da Allah kun turhamuna ay raja'ar rahama saboda fatan samun rahama la ta sabanna bilfaukaniya wata hataniya an karanta la ta hasibanna ko la ta hasabanna lalina kafaru an karanta la ya hasibanna kira'a ta yaɗin kira'a ce ta hamza sauran ƙurau sai suka karanta suka karanta da ya da ta la ta si bannan lazina kafaru mu'jizina lana kada kai tsammanin waɗanda suka kafirce a kira'a na yaɗin allazina ɗin fa'ili ne allazina ɗin fa'ili a kira'a ta ta ta kuma allazina ɗin mafi'ulul awwal ne kamar da iradi irin wannan ya gabata cikin suratu ali imran kada kai tsammanin ko kada su yi tsammanin mu'jizina lana sun gagare mu ne fil ardi a doron ƙasa bi an yafu bi an yafutuna sun kubce mana wa ba'awahum marji'uhum nar makoman su wuta ne wa la bi'sal masiru al marji'u hiya idan makoma wuta ce to ta munana ya ayyuhal ladina amanu liyasta'zinkum alladhina malakat aymanukum ya waɗanda suka yi imani waɗanda kuka mallaka min al'abidi wal ima'i daga bayi maza da kuyangu mata su nemi izini lamul amri ne su nemi izini shiga gida su nemi izini shiga gida wallazina a wallazina lam yablughul huluma shi ne zuwa ga allazina na farko waɗanda ba su isa ba su kai yin mafarki ba minkum daga cikinku min al'aharari daga ‘ya'yaye wanda ba bayi ba su ma su nemi izininku yayin da za su shiga gida shi yasa ya zama atafinsa wa arafu amran nisa'i waɗanda suka san lamarin mata daga ‘ya'ya wanda ba bayi ba su ma su nemi izininku lokacin da za su shigo muku gida salasa marratin so uku fi salasati auqatin a lokuta guda uku shine yake bayanin waɗannan lokuta min qabli salati al-fajr gabanin sallan safi al-fajr wa hina tad'una siyabakum min adh-dhahirati a lokacin da kuke cire rigunanku daga lokacin tsananin zafi shine al-zahira ai waqta zuhuri lokacin sallar azhar lokacin kailula kenan fufu na kailula wa min ba'di salati isha haka nan bayan sallar isha shine salatu awratin lakum birraf'i birraf'i shine qira'a ta jumhur a shu'uba da hamza da tisa'i sun karanta salasa auratin da kum ya zamo menene ya zamo badali na salasa marratin din ya zamo na badali da bayanin salasa auratin kenan a wannan kira'a ta rufa salasu auratin da kun bin raf'i khabaru mubtada'in muqaddar khabar ne na mubtada mubtada muqaddar ba da hu mudafun bayan wannan mubtada din bayan wannan mubtada din aka samu mudafun wa kamal mudafu ilayhi maqamahu mudafun ilayhi din shine ya zauna a maimakon sa ai takdirin sa shine hiya awqatu hiya awqatu salasi auratin da kun wannan shine asalin sa hiya din shine mubtada din da yace muqaddar din da ya ce an kaddara mudafun a bayansa ɗin auƙatu ɗin shi ne mudafun ɗin da aka kaddara shi ne mudafun ɗin da aka kaddara sannan da ya ce wa kamal mudafu ilaihi makamahu ɗin salasu ɗin shi ne da aka cire mudafun ɗin wanda salasu ɗin asalinsa mudafun ilaihi da aka cire mudafun ɗin auƙatu shi salasu ɗin sai ya zo ya zauna a gurbinsa shi yasa ya samu rufu'an ruf'an mudafun din sai aka ce salasu auratin lakum shine wanda ibnu mali al-fiyasa yake cewa wa ma yalil mudafa ya'ti khalafa wa ma wa ma yalil mudafa ya'ti khalafa anhu fil i'rab idza ma hujifa idan aka cire wa ma yalil mudafa wa ma yalil mudafa din shine mudafun ilayhi mudafin ilaihi zai zo ya wakilci mudafin din a irabi in aka cire shi mudafin din misali hiya auqatu hiya auqatu salasi aurati lakum hiya din shine mubtada din da ya kaddara auqatu din shine mudafin din da yace a kaddara shi bayan mubtada din wanda shine fil haqiqani shine khabar din mubtada din shine hiya mubtada awqatu ya zaman to khabar mubtada awqatu mudafun salasin ko salasi mudafun ilayhi majruri ba to da aka cire awqatu din mudafun din sai aka dauko salasi din majruri aka ajiye shi a wajensa da aka ajiye shi a wajensa shi din yana gurbin khabarul mubtada khabarul mubtada marfu'i ne ba to shi ne aka dauki rufu'an awqatu din aka bashi she ya zamo salasu auratin lakum to shi ne a kira'a ta rufu'a kenan a kira'a ta shuba da hamza da kisa'i kuma badali ne da ya ce salasa marratin sai kuma cewa salasa auratin da kuma yana komawa baya salasa marratin din to shi yasa yace wa kama mudaf ilayhi muqamahu ay hiya awqatu asalin sa wa bin nasbi qira'atu nasaba kuma bi takdiri awqatin mansuban badalan min mahalli min mahalli qablahu in ka karanta yace salasa din zaka kaddara awqatin mawsuf sai kasance awqatin awqatin salasi ko aukata aukata salasi ya zamanto badalan min mahalli ma qabla ya zamanto badalin mahallin salasa auratin din da ya zo gabanin wannan shine salasa marratin na farko kamal mudaf ilaihi makamahu shi ma mudaf ilaihi kaman wancan ya zauna maimakon wannan aukatan din mansubi wahiya li'ilka'i siyabi tabdu fiha al-awras yace waɗannan lokuta din lokuta ne na cire tufafi domin al'aura al'aura suna bayyana a ciki sai aka ce salasu auratin lakum ma'ana lokuta ne guda uku na cire tufafi waɗannan lokuta guda uku aka cire tufafi kuma to al'aura zai bayyana shi ma'anan salasu ko salasa auratin da kun dan laysa alaikum wala alaihim ay almamaliku wasibyan su bayin mallakakun da yaran ba babu laifi a kanku babu laifi a kansu junahun babu laifi a kanku gaba daya fi duhuli alaikum wajen shiga gunku bi gairi idani ba tare da izini ba ba da hunna ai ba'da al-awqati salasati bayan waɗannan lokuta guda uku hum tawafuna alaikum lil khadamati su bayan waɗannan lokuta guda uku masu kai kawo ne a kanku domin lil khidmati domin yi muku hidima ba'dukum ta'ifun ala ba'd shashin ku suna kewaye shashi bayan waɗannan lokuta guda uku wal jumlatu wannan jumla din tawafuna alaikum aw ko kuma ba'du kuma da ba'din din mu'akkidatun lima qablaha jumlar tana karfafa ma'anar jumlar da ta gabata ne kazalika kama bayyana ma zukira kamar yadda Allah ya bayyana wannan abin da aka ambata yubayyinu Allah lakum ayatihi yake bayyana muku ayoyinsa ay al-ahkam hukunce hukunce wallahu alimun bi umuri khalqihi Allah masani ne na lamurrukan lamurrukan halittansa hakimun sannan kuma mai hikima ne bima dabbara lahu na abin da ya shirya musu wa ayatu listi'zani ayan neman izini na shiga gida kila mansuha wasu suka ci an yi soke hukuncinsa wanda suka ci an soke hukuncinsa suka ce sallama kawai ya wadatar wakila la wasu kuma suka ce ba a soke hukuncinta ba walakin tahawana nasu fi tarki istisani mutane ne suke wasa wajen barin barin neman izini din suke wasa suke dashi wajen rashin aiki da shi ta suke tahawuni da shi amma ba wai mansuki bane wannan shine kauli sahihi wa idza balagha al-atfal minkum ayyuha al-ahrar yayin da yara ƙanana daga cikin kuku ‘ya'ya wa'inda ba bayi ba alhuluma wa'innan yaran suka isa yin mafarki kinaya ne na samun rushdi da balaga faliyar ta'azinu su ma wa'innan yara al'aharar su nemi izini fi jami'il aukati cikin lokuta gaba ɗaya ba wa'innan lokuta guda uku kaɗai ba kamar ta'azanar lazina min qablihim kamar yadda waɗanda wa'inda suka gabace su suka nemi izini abin da yake nufi wannan aya da wancan aya hukuncin su ya ya bambanta saboda san ya ce wallazina lam yablughu al-huluma wallazina lam yablughu al-huluma to shine aka kayyade musu lokuta guda uku dan salasa marrati din amma wayanda wayannan ana magana wayanda suka balaga su kuma ba wannan lokuta guda uku bane kawai da dukkan lokuta gaba daya sai sun nemi izini sun yi istinzali ai kamar sa azanan lazina min qablihim ai al-ahrar kibar kamar yanda ƴaƴa manya wani ƴaƴa wanda ba bayi ba manya suke suke neman izini kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi hakan Allah zai ke muku bayanin ayoyinsa wallahu alimun hakim Allah masani ne mai hikima ne wal qawaidu minan nisa'i قعدنا عن الحيض والولد لكبرهن mata mazauna abin da ake nufi da ka'ida ita ce wacce ta daina haida ko ta daina haifuwa saboda girmanta shine jam'i alkawa'id kenan allati la yarjuna nikahan lidhalika saboda haka ba sa bukatar yin aure فليس عليهن جناح باب ليس أكنت أن يدعن ثيابهن من الجلباب والرداء والقناء فوق الخمار تدورا تفات سنة جلباب دوغن ريقا ko mayafi kallabi wanda ake rufewa walƙinaye ko wanda ake rufe kai fokal simari ake rufe shi kan ɗan kwali kallabin da ake daurewa a kan kan dan kwali ghaira mutabarrijatin ba tare da muzihiratin jizinatin khasiyatin ba tare da sun bayyana sun bayyana ado wanda yake boyayye boyayye ba kakila kakiladatin kamar wannan farka na wuya wasiwari da awarwaro na hannu wa kalkal da kuma awarwaro na kafa ba tare da bayyana wannan ba wa an yasta'afifna amma su kame kai bi an la ya za'anaha ya zamo sun bar wannan jilbab don ba su shirye ba su bari a jikinsu su bari a jikinsu don khairun da hunna shi ne ya fi musu alkhairi yana nufin su irin wayannan mata ba laifi da abubuwan da aka ce mata ƙanana masu haifuwa su saka saboda tsari saboda saboda hijabi to ya kasance su kada su sa ba da shi saboda ba a sha'awarsu amma Allah ya ce su sanya jilbabin su da rida'in su da kina'in su yadda sauran mata kanana suke sawa din shine yafi yafi musu da alkhairi shi yafi musu da alkhairi wallahu sami'un Allah ne ji ne li qaulikum na abin da kuke fada alimun sannan kuma masani ne bi masu kulubikum na abin da yake zukatanku laisa alal a'ama harajun a makafo babu laifi haraji kunci na laifi a kansa wala alal a'araji hakan nan wa gurgu a babu haraji kunci na laifi a kansa wala alal maridi haka nan marar lafiya harajin shi ma ba shi da wani kunci na laifi fi mu'akalati muqabilihim na cin abinci da ire-irensu wala harajin hakanan kuma babu haraji babu laifi ala an fusi kuma akan kawukanku an ta'kulu min buyutikum ku ci abinci daga gidajenku ai buyuti auladikum ci a gidajen gidajen 'ya'yanku au buyuti aba'ikum ko kuma cin abinci cikin gidajen iyayenku ma'ana 'ya'yansu ci abinci a cikin gidajen iyayensu au buyuti ummahatikum ko ku ci abinci a cikin gidan a gidajen iyayenku mata ko iyayenku matan su ci a cikin gidajen gidajenku au buyuti ikhwanikum ko ku ci abinci a cikin gidajen ƴan uwanku au buyuti akawatikum ko gidajen yan uwanku mata au buyuti a amanikum ko kuma gidaje na bafanninku shi ne yan uwan iyayenku au buyuti ammatikum ko kuma yan uwan iyayenku mata au buyuti akhwalikum ko kuma yan uwan iya abin da yan uwan iyayen ku maza amma mata shine amma kenan shi yar uwar babanka shine amma jam'i amma sai kuma khal dan uwan mahaifiyarka jam'i akhwal sai kuma khala yar uwar mahaifiyarka jam'i kuma khalat wannan an yi tartibin su ne da wannan tartibin ne malaman gado suka amfana shi da ake cewa wani maudu'i yake shiga cikin wani maudu'i kenan wani maudu'i yake shiga cikin wani maudu'i a wannan ne wasu suka fahimci a lokacin da aka samu aka rasa magada za a gadar da zawul arham mana zawul arhami na istilahin fukaha za a iya gadar da su saboda a wannan jerin tartibin da aka kawo din shine uba haga ya fi ya fi hawa a gado fiye da uwa kamar da Allah subhanahu wa ta'ala wa warisahu abawahu sai ce fa li ummihi sulus uwa tana da sulusi sulusan kuma zai kasance na uba haka sai ya jera bayan uba fa sai mahaifiya bayan mahaifiya fa dan uwa namiji bayan dan uwa namiji fa dan uwa ta mata bayan wannan kuwa am am baffa namiji sannan kuma bayan sa fa amma ta mata sai ya yi tartibin wannan tukunan sai ya shigar da akwal da khalas to shigar da akwal da khalas na nan yana ishara da imani cewa idan aka rasa wa'ancan na bayan kenan su za a iya gadar da su akan wannan ne a shafi'iyawa da hanabila suka kasance mu malikiya kuma muka ce ba a gadar da waɗanda bai yi nasi a kansu ba akhwal da halar kenan to shine wasu babi suke shiga wasu babi ko wani maudu'in wasu ayoyi suke shigowa cikin wani maudu'i yayin da wannan maudu'i yana maganan haƙƙin cin abinci ko haƙƙin ciyarwa ne yake magana akai aw ma ma'aw ma malaktum mafatihahu ay khazantumuhu li ghayrikum wanda kuka mallaki mukullansa sutoɗinsa wa sutoɗinsa na ajiya wanda ma'ana kuka ajiye shi ga wani kenan wanda wannan shi ma ba da shi wanda yake aiki a gidanka wanda yake aiki a gidanka shi ma ba da shi ya ya ai infakin su a nan gidan au sadiqikum au ko kuma wa huwa man sadakakum fi mawaddatihi shine wanda ya gaskanta muku ƙaunarsa shi ne aboki kenan wanda ka yadda da shi ya yadda da kai kake ƙaunarsa da gaske yake ƙaunarka da gaske shi ma ba laifi almana ya juzul akulu min buyuti man zufira mana ya halatta cin abinci a gidajen wanda aka ambata wanda aka ambata suna da haƙƙin a riƙe su ko a taimake su ko a ciyar da su a wayannan gidajen وإن لم يحضروا أي إذا ألم رضاهم إذا ألم رضاهم به كودا بس halarta ba ma'ana koda ba ta gidan koda ba ta gidan ba a gidan suke zaune ba suna da haƙƙin ciyar da su daga cikin daga cikin waɗannan gidaje idza ulima ridahum bihi idan aka san yardan su da shi yardan yardan cin abincin a wayannan gidaje din laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an mujtami'ina ni ake cewa laisa ko laisa ba laifi a gare ku ku ci abinci gaba ɗaya a haɗe a fitar da abinci a gidan wannan a fitar a gidan wannan a fitar a gidan wannan ya ce ba laifi abin da ya sa ce ba laifi din in kuka yi din jaizi ne amma akwai wani nau'i na ishara a ciki wannan isharan a ciki shi saboda akwai tonan asiri menene tonan asiri din shi musulunci yana kira zuwa ga saturu ne idan muka ce kullum zamu na haduwa wannan ya kawo ni in kawo mu ci abinci to wata ran wani bai abincin da za a dafa a gidansa kenan wannan yana nuna duk ranar da bai fitar da abinci ba to bane fa yau bai da ko sisi bai da abinci na auko kuma a fitar da abinci mai daɗi a wani gida a fitar da marar daɗi a wani gida zuwa wannan yayi ishara din laysa alaikum junahun ta yace laysa alaikum junahun an ta'kulu jami'an mujtami'ina aw ashtata mutafarriqina jam'i ne na shat shine mazdari shat a tarwatse daban-daban nazala fi man taharraj an akula wahdahu ya sauka ne akan wanda yake kin ko yake tsantsanin ko jin kuncin ya dinga cin abinci sai kadai wa idza lam yajid man yu'aqilahu yatruku al-akl tun bai samu wanda za su ci abinci tare da shi sai ya bar cin abinci akwai wanda suke suke da karamci irin wannan ba za su iya cin abinci su kadai ba fa idza dakhaltum buyutan lakum idan suka shiga gidajen ku la ahla biha ba mata a gidan fasallimu ala anfusikum fasallimu ala anfusikum idan kuka shiga cikin gidajenku gidajenku ko da ba a hali a ciki fasallimu ala anfusikum wannan ya fassara zahirin tafsiri ne alhali abin da ala anfusikum yana magana cikin aya da muka fassara ne jiya inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات لأنفسهم khairan din me za ka yi wa kanka zaton alkhairi ai kanka din ba zato ba ne yakini ne in abin ka yi shi ka sani ba ka yi shi ba ka sani yakini ne a kanka ba zato ba ne saboda haka so tari qur'ani yana magana an fusukum an fusukum yana magana yan uwa yan uwan yan uwa wani lokaci yana zuwa yan uwa na dangi kamar yadda yake tun ba an tum haula ya taktuluna an fusakun wani lokaci yan uwa na musulunci kama ayan da muka karanta zannan mu'minuna wal mu'minatu bi an fusihim khaira to irin wannan an fusukun din shi ne da ake nufi a nan wannan shi ne kaulin jamhurin malaman tafsiri sai shi kuma ya fassarawa zahirin aya ya fassara zahirin aya to shi yasa yace ai qulu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina da ku ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin fa innal malaikata taruddu alaikum wanda suka fassara ayar a haka sun duba riwayar da ta zo riwayar da ta zo take magana akan hakan ne suka duba wanda suka fassara a ala anfusikum ala ikhwanikum ala ikhwanikum dan to sun fassara a zahirin luka a zahirin luka wanda yake zuwa da ma'anan wasu daban wanda wata alaka ta hada ku ne wa in kana biha ahalun idan akwai wasu wasu a cikin gidan a wannan tafsiri yake magana fa sallimu alaihim sai ku musu sallama tahiyatan masdaru hayya hayya masdari ne na hayya na fi'ili na na tahiyya na gaisuwa masdar hayyan ana shi hayyan tahiyatan min indillahi gaisuwa daga wajen Allah mubarakatan tayyibatan wacce take da albarka take da daɗin ji musabu alaiha wanda ake samun lada a kai a tahiyatan din masdari ne na ma'ana na fasallimu din sallimu din ya zo da ma'anar gaisuwa amma a wani lafazi daban kamar da zaka ce jalasa zaidun qu'udan shine kace fa sallimu tahiyatan sai zaman to ma'anar su daya lafazin su daban-daban kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati haka nan Allah yake muku bayanin ayoyi ay yufassilu lakum ma'alim dinikum yana muku tafsirin a ilmin mukan addinin ku ko alamomin addinin ku la'allakum ta'qiluna likai tafamu zalika saboda ku fahimci haka dan innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih mu'minai su ne kadai waɗanda suka yi imani da Allah da manzonsa wai za kanu ma'ahu ay ar-rasul yayin da suka kasance tare da shi manzon ala amrin jami'in a kan wani lamari da yake hada musulmai gaba daya a na istima'i kenan na mujtama'a ka khutbatil juma'a kamar khutbar juma'a lam yazhabu li urudi udhurin lahum kada su tafi su bar shi manzon saboda wani uzuri ya bijiro musu hatta yasta'zinuhu sai sun nemi izininsa innal ladina yasta'zinunaka waɗanda suke neman izininka a irin wannan ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi su ne waɗanda suke imani da Allah da manzo imani na gaskiya fa idan ta'azanunka kai kuma idan suka nemi izini a gunka li ba'd sha'anihim saboda wani sha'anin su amrihim lamarin su fa azan liman shi'ita minhum kai wa wanda kaso daga cikin su izini ana nuna darajar manzo sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi wanda ya so wanda ya ga dama ya zaɓi ma'ana ba dole ne ya ba kowa saboda shi manzo ba a mishi itilatin hukunci shi yasa zaka ga hukunce hukuncen manzo a cikin Qur'ani yana zuwa mukayyadai in kana so in kana so kai ma'ana in ba ka so ka bari haka Allah yake gaya wa manzo a cikin Qur'ani bai ce bai ce fa'azan lahum ba fa'azan liman shi'ita minhum bil insirati wanda ka so daga cikin su ka bashi izini ya tafi wanda baka so ba ka bashi wastaghfir lahumullah kana nema musu gafara inna allaha ghafurur rahim Allah ne yawan gafara ne mai keɓantaccen rahama ne la taj'alu du'a ar-rasul bainakum kada ku sanya kira kiran manzo a tsakaninku ka du'a'i ba'dikum ba'da kaman kiran wasu wani daga cikin ku ya kira wani ko kiran junanku bi an taqulu ya Muhammad gardagar ya Muhammad bal qulu ku ce ya nabiyallahi ya rasulullahi filin cikin tausasa harshe وتواضع دلدبي وخفض صوت لكما توسس المريا كفا كفا المريا دلدبي قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا حقيقة الله ينسني دا ودن دا سكي سلئي ولئيوا دا كشنكو لواذا سكي لئيوا أن يخرجون من المسجد في الخطبة من غير, من غير استئذان كفية سكي فتدق مسلاتي a yayin da ake kuduba ba tare da izini ba a ɓoye mustatirina bishe'in suna ɓoye kansu da wani abu sai su fita shi ne liwazan ɗin kenan liwazan ya zama hali ya tasallaluna hala kaunihim liwazan ai hala kaunihim mustatirina bishe'in ko bayan wani mamu ko bayan wani husumiya a laɗe a fita وقد للتحقيق yace kad anan na tahqiqi ne ya faɗi haka ne saboda ka'ida kad in ta shiga fi'ilul mudari'i zai zaman tuna taklili ne to shine anan da ke an hada da sunan Allah ya alamullahu kad din ta tazo da ma'anan tahqiqi فليحذر الذين يخالفون عن امره waɗanda suke saba wa lamarinsa sallallahu alaihi wasallama ai Allahi wa rasulihi lamarin Allah da manzo lamarin Allah da manzo a nan ya nuna damirin an yi ifradin sannan ma'aiki amma ana nufin Allah da manzo ne gaba daya a bisa bayanin da muka yi a baya an tusibahum fitnatun bala'un wata wata musiba wani bala'i ta same su أو يصيبهم عذاب أليم كو عذاب مرددي في الآخرة الآخرة تسانيس أنا أن تصيبهم دين تأويل مصدر ني شين مفعول مفعول فليحذر فإن أنت شين الذين أي فليحذر الذين يخالفون عن أمرهم إصابة الفتنة إصابة الفتنة إصابة تعدي شين مفعول به au yusibahum kuma aka ne zuwa ga an tusibahum din ala inna lillahi ma fi samawati wal ardi ala na tambihi ne ku ku ku ku fada ku fadaka ko ku sanda ku sani ko ku bani hankalinku inna lillahi ma fi samawati wal ardi Allah shine yake da abin da yake cikin sammai da kasai mulkan mallakarsa ce wa khalqan halittarsa ce wa abidan bayinsa ne kad ya'lamu ma antum ayyuhal mukallafuna alai hakika yana sane da abin da ku kuke akai min imani na imani ne wa nifaqi ko na munafirci wa ya'lamu kuma yana sane da yawma yurja'una ilayhi yana sane da ranan da za su dawo zuwa gare shi fi hiltifasun al-kitabi kitab ma'ani iltifati an bar khitabi maimakon ya ce wa wa yawma turja'una ilayhi tunda a baya ce ya alamu ma antum alaihi sai ya bar damirul mukhatab din sai ya ce wa yawma yurja'una ilayhi wannan a fassarar da yayi ne ya zamanto iltifati ai mata ya kunu yaushe ne wannan ranar da za su dawo zuwa gare shi shine ya sani wannan yadda ya fassara kenan amma zahirin tafsirin shine yau madin nan ba a tafi ne ya zamanto maf'ulun bihi na ya alamu ba zarfu ne muta'alliqun bi fayyunabbi'uhum din da zai zo a nan gaba shi yasa ya kawo fa kamar ya ce wa yawma yurja'una ilaihi fayunabbi'uhum bima amilu ranan da za a dawo da su zuwa gare shi a ranan zai ba su labarin bima amilu da abin da suka aikata in ka fassara a haka babu iltifati a ciki babu iltifati a ciki saboda ya zamo isti'inafi in ka ce kar ya alamu ma antum alaihi magana ya kare a nan wa yau mai yurja'una ilaihi ranar da za a mayar da za a mayar da abubuwan halitta zuwa gare shi ko za a mayar da ku mutane zuwa gare shi fayunabbi'uhum a ranar zai ba su labari fi bima amilu abin da suka aikata min alkhairi wa sharri na alkhairi da sharri wallahu bi kulli shay'in Allah a kowanne abu min amalihim ghairiha na aikin da suka aikata da wani su ayyukan da wani su alimun masani ne suratul furqan yace sura ta furqan makiyatun ta sauka a makka illa wallazina yad'una ma'allahi ilahan akhara ila rahiman famadani sai wannan aya ce ta sauka a madani a madina waliya sab'un wa sab'un aya ita babu sabani duk masayidi ayoyi saba'in da bakwai ne wafil adadil furqanu amma za'imuhu wa kullun furujan lam yu'adda wa lam yajri haka nazumatu zuhur ya fada yace adadin suratul furqan din amma za'imuhu ayin din saba'in zai din kuma bakwai dukkan musayihi maimakon burujan din su mayar da shi aya amma ba su kidaya shi ya zamo aya ba abin da yake nufi da shi shi azabi din ayoyin suratul furqan din a san akwai dawabi na dasa aya a dawabi a wannan dawabi din ya kamata ya zamanto aya ne amma bai zama ba wanda shi babu ga ya zama to burujan kamar sauran ayoyin ne da yake zuwa da iwazi madu da iwazi yake zuwa to amma shi din ba mayar da shi aya ba nazalar ba da yasin ta sauka bayan suratul yasin ne wannan babu a wata nuska bismillahir rahmanir rahim tabaraka ta'ala allazi nazzala al-furqana Allah wanda ya saukar da القرآن القرآن بأنه فرق بين الحق والباطل شيء كراش الفرقان على عبده محمد صلى الله عليه وسلم يسوكر وباوس محمد صلى الله عليه وسلم ليكون يا saukar ne saboda Qur'ani ya kasance ko kuma kace saboda shi wannan bawan nashi ya kasance lil alamina ay al insi wal jinni duna al malaika mutane da aljanu banda mala'iku ya zamanto ya zamanto musu naziran manzo mai gargadi mukhawifan min azabin layi mai tsoratarwa daga azaban Allah iyakance wannan wannan risala ta ma'aiki da mutane da aljani mutane da aljanu din ya fassara shi tafsiri fiqhi ne saboda kamar da muka bayyana da zu su a gun malaman fiqhu mutum da aljani mutane da aljanu su ne mukallafai su ne mukallafai ta yadda za ka gane wannan ba tafsiri ba ne a wanda yake da shumuli saboda in ka duba waƙi'in siyar tarihin manzo sallallahu alaihi wasallama za ka ga ya faɗi wasu abubuwa waɗanda ba mutane ba ne sun kawo mishi ƙara hukunci kamar wannan wa yake sa sa din da wani sa ka duba a al-khasa'is kubra na suyudi wani sa ya kawo wa manzo kuka cewa me shi din yana lafta masa kaya yake ce ya zo ya ce Allah bai halice ni dan a lafta mini kaya ba ka gaya masa kai hukunci tsakanin tsakanina da shi akwai kuma wani mai zaki da yake azabtar da zaki jakin ya kawo manzo sallama gara gara haka nan da zaka ga kututturen dabino da yake kudu ba a kai ya yi kuka saboda ya bar ya bar wajen a gani ko hasa ya yi tasbihi irin wannan duka ishara ne Allah yake nunawa cewa risala ta ma'aiki din yana da shimuni bai tsaya a mutane da aljanu ba ba wannan risalar ba wanda ya bari a cikin halittu gaba daya shi yasa lil'alami na al'alam wannan yana mahallin shi duk wani abin da Allah ya halitta gaba daya to ma'aiki alaihi salatu wassalam manzan wannan abin ne manzan wannan abin ne dalilai na qur'ani da waƙi'in tarihin manzo shi zai tabbatar maka da haka su mala'ikun da nan yace duniyar mala'ika din ba su ne Allah ya magana a kansu a baya ba wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi fazalika najzihi jahannama ba kazalika najzi zalimi Allah ya kawo wa mala'iku wa idi a cikin Qur'ani gani wa idi ya kawo musu a cikin Qur'ani su ma mala'ikun duk wanda ya yi da'awar uluhiyya in ji Qur'ani Qur'anin da aka saukar wa manzo cewa za a shigar da shi wutan jahannama to idan mala'iku ba su shiga karkashin misala ta ma'aiki ba menene ma'anar kawo wa su a cikin littafin da aka aiko wa ma'aiki eh to shi yasa mun sha bayanin a maulidai cikakkun bayanai da suke nuna cewa ma'aiki alayhi salatu salam ba a ba a wa risalarsa ko nubuwarsa din iyaka shine ma'anar da yakuna lil alamin naziran din allazi lahu mulku samawati wal ardi shi ne wanda yake da mulkin sammai da kasai walam yattakhid waladan wanda bai riki da ba walam yakul lahu sharikun fil mulki wanda babu abokin tarayya a gare shi cikin sarautarsa wa khalaqa kulla shay'in wanda ya halici komai min sha'anihi an yi kulaka wa duk wani abin da sha'aninsa za a halice shi wannan shine komai da komai ya halitta faƙaddarahu ya iyakance shi takdiran sauwahu taswiyatan ya daidaita shi daidaitawa daidai haka ce takdiri shine ka auna abu ka yi shi daidai tsawonsa da faɗinsa da komai nashi daidai shine takdiri shine ake cewa takdiri kenan wa ka faƙaddarahu takdira kenan واتخذوا أي الكفار من دونه من دونه أي الله أي غيره سرك ومن الله سرك ومن الله آلهة أب أبا بن بوتا هي الأصنام سوني قمكا لا يخلقون شيئا أبا بن بوتا قمكا دباسا حديثا قومي وهم يخلقون سوء ما حديثا سؤكي wala yamlikuna li anfusihim darran ba sa iya mallakar wa kansu wata cutarwa ai daf'ahu ba za su iya kawar da cuta a kansu ba wala naf'an ai jarrahu ba za su iya janyo wani amfani kansu ba wala yamlikuna mautan ba sa mallake da mutuwa ba za su iya kashe kowa ba wala hayatan ai imatatan li ahadin wa ihya'an li ahadin ba za su iya kashe kowa ba ba za su iya rayar da kowa ba wala nushuran ba sa mallake kuma da tashi ai ba'san bil amwati ta da matattu wa qala alladhina kafaru wadanda suka kafirce suka ce in hadha aymal qur'an wannan qur'anin ba komai bane shi illa ifkun kadibun ƙarya ne iftarahu muhammadun sallallahu alaihi wasallama muhammad ya kirkire shi wa a'anahu alaihi qaumun akharuna wasu suka agaza mishi suka taimake shi wasu mutane daban wa hum min ahli kitabi su suna daga cikin wayanda aka ba su littafi su suka taimaka mishi suka bayi agaji na fasaha da balaga suka gaya masa labarurrukan da ke cikin littattafan su qala ta'ala sai Allah madaukaki yace faqad ja'u hakika sun zo sun zo zulman sun zo da wani abu na zalunci wa zuran da kuma ƙirƙiran ƙarya kufran kafirci wa kaziban da ƙarya aibihima sun zo da su aifakar ja'u bi zulmi wa zuri yana nufin zulman ɗin mansubun ne bi nazi khafidi khafidin shi ne ba asalinsa fakar ja'u bi zulmin wa bi zuri wa kalu aidan kuma suka ce huwa asatirul awwalina akazibuhum wannan wannan karekin mutanen farko ne jam'u ustura jam'i ne na ustura bidammi abin da aka rubuta na da aka bari shine ustura iktatabaha in tasakha ya kwafa min zalikal qaumi daga gun wa'annan mutanen da suka ce sun taimaka musu bigairihi ya kufa da waninsa a fahiya su ne waɗannan afatir ɗin ne tumla tukurau alaihi ake nishi abin nan detention ko suke cewa ake nishi shifta ake karanta nishi imla'i liyafa ga hadan ya haddace bukuratan wa afila ya haddace safe da yamma guduwatan washiya kala ta'ala raddan raddan alaihim Allah dan ya mayar musu da murtani sai ya ce kul anzalahu allazi ya'lamu sirra al-ghaiba ka gaya musu wanda ya san gaibi abin da yake a surrance fi samawati wal ardi asammai da kafai shine ya saukar da shi innahu kana ghafuran lil mu'minina rahiman bihim wa qalu suka ce ma li hadha rasuli menene me yake me yake dauke da wannan manzo din ya kulu ta'ama yake cin abinci wa yamshi fil aswaqi yake tafiya cikin kasuwanni wanne irin manzo ne shi suna nufin inda manzo ne da bai ci abinci ba da kuma ba a gan shi a kasuwa yana shefane ba laula halla unzila ilaihi malak dan ne ba a saukar mishi da mala'ika ba fa ya kuna ma'ahu nazira mala'ikin ya kasance yana gargadi yana wa'azi tare da shi yusaddiquhu yana gaskanta shi yana wa'azi ga mala'ika kusa da shi tare da shi idan idan ku ba ku yarda da abin da yake faɗa ba sai ku tambayi mala'ikan ku ce haka ne abin da ya faɗa sai mala'ika ya ce muku eh haka ne sai a ci gaba aw yulqa ilayhi kanzun dan ne ba a jefa mishi da kanzi ba taskan dukiya min sama'i daga sama yunfiku wanda zai dinga raba wa mutane wala ya hataju ila al-mashi ba zai bukaci tafiya ba fil aswaq cikin kasuwanni li talabil ma'aji saboda neman abin rayuwa abinci taska na dukiya za ana jefo mishi daga sama au takunu lahu jannatu ko kuma aljanna wato garka gona gadina ta kasance mishi ya kasance yana da gona ya akulu minha ainin simariha yana ci daga 'ya'yan itatuwa na wannan gona ɗin fayattafi biha ya wadatu da wannan gona ba sai ya je kasuwa ba wa fi qira'atin a wata qira'a na akulu bin nuni wannan qira'a ce ta hamza da kisa'i al-akhawani bin nuni ainihin mu mu kasance muna ci daga wannan gona yana da gona wannan gonan abu ɗaya ke koyaushe muka ga dama za mu shiga mu ciciri kayan amfanin wannan gona ɗin muna ci shi ne a wannan kira a ɗin kenan fayakunu lahu maziyatun alaina biha sai ya kasance ya fi mu fifiko yana da wani fifiko a kanmu tunda yana da katon gona wanda mutanen gari gaba daya za su na shiga suna shi amfanin gonan baya yankewa to wannan lalle shi manzo ne yana da wani abu da akalla zai nuna yana da fifiko a kan sauran mutane shine ma'anar na'akulu min hadai وقال الظالمون أي الكافرون للمؤمنين كافرين suke gaya wa mumunai in ma tattabi'una wannan wanda kuke bi din ba kowa bane illa rajulan masuran sai wani mutum ne wanda aka tsafa shi aka saba aka masa tsafi makudu'an ake yaudararsa maghluban ala akalihi an rinjaye hankalinsa da wannan tsafi din قال تعالى انظر كيف ضربوا لك الامثال بالمسحور كدوبا يد suka buga maka misalai da wanda aka tsafa shi wal muhtaj ila ma yunfiquhu aka buga maka kuma misalai da wanda yake da bukatan abin da yake ciyarwa wa ila malakin da kuma mala'ika ya kumu ma'ahu bil amri aka buga maka misali da wanda yake da bukatan mala'ika zai tsaya tare da shi da umarni. fadallu bi zalika anil huda sai suka bata da wannan waɗannan misalai da suka buga fala yastati'una sabilan tarikan ilayhi ba za su iya samun hanya ta shirya ba tabaraka takasara khairul ladhi in sha'a ja'ala laka khairan min zalika albarkatun alkhairan wanda in ya so zai sanya maka abin da ya fi wannan abin da suka ambata ya yawaita albarkatunsa ya yawaita allazi qaluhu min alkanzi wal bustani in ya so zai sanya maka wa fiye da abin da suka fada na taskan dukiya ko gona jannatin shine aljanna wannan badali ne ko bayani na khairan din kamar ya ce in sha'a ja'ala laka jannatin tajri min tahtiha al-anhar shine khairan min zalika din wasu gonakai karkashin waɗannan gonakai gida ruwa na gudana aiki duniya a nan duniya a nan jannatin tajri min tahtiha al-anhar din ana magana aljanna na duniya ne ba kamar yadda aka saba a ko ina ba لأنه سبودا شاء أن يعطيه إياها في الآخرة domin sanannen abu ne Allah ya riga ya so ba wa manzansa aljanna a lahira saboda haka a nan ma'anar wannan aya shine in sha'a ja'ala laka jannatin tajri min tahti al-anharu khairan min zalika idan Allah ya so zai zai sanya maka wasu gonakai wanda ƙarƙashin ruwa suke gudana gonakan da suka fi gonakan da su suke bukata a ce kana da shi mana a nan duniya kenan fiye da gonan da su suke magana a kai ba su sun ce auta kuna lahu jannatun ba ko ya kasance yana da gona katuwar gona guda ɗaya ba to shi ne sai Allah ya ce ba katuwar gona guda ɗaya ba fa idan Allah ya so zai sanya maka gonakai ciki ƙoramin ruwa suna gudana fiye da gona ɗayan da suke shi ba da ashe kana da shi mana idan kai annabin Allah ne to domin haka jannati da dirimin tafi anharu a nan yana nufin a nan duniya ne wa yaj'al bil jazmi wannan kira'a ta jumhur wa yaj'al a atafi ne zuwa ga ja'ala ɗin ja'ala in sha'a ja'ala laka ja'ala ɗin jawabu sharti ne na in ɗin to wa yaj'al ɗin atafi ne zuwa ga ja'ala ai in sha'a yaj'al laka kufuran shine asalin iradi wanda ibnu kathir da ibnu amir da shu'ba an asif suka karanta da rufu'a wa yaj'alu laka ويجعل لك قصورا ya zamanto musta'anishi kenan zai iya sanya maka zai iya sa gidaje manya-manya aidan kuma bayan waɗannan gonakai din shi yasa yake wa fi qira'atin bir raf'i isti'nafan ba qira'a ba ce riwaya ce ta shu'ba riwaya ta shuba in a ibnu kafir ne da ibnu amir shine qira'a bal kazzabu bi sa'ati alqiyama sun karyata tashin alqiyama wa atadna liman kazzaba bi sa'a bi sa'ati sa'ira mun tanada wa duk wanda ya karyata tashin alqiyama sa'iran naran musa'ara wuta da aka kunna ta ai mustadda wacce take da tsanani izara atuhum idan wutan ta hango su min makanin ba'i ta hango su daga gume nisa sami'ulaha ta ghayyuzan ghalayanan za su na jin fushinta shine tafasarta kalfazbani kamar kamar mai fushi ya shabba wutan ne da mai fushi shi ne ya ce laha ta gajudan sami'u laha ta gajudan iza ghaliya au iza ghaliya sadruhu min al-ghadabi idan au iza ghala sadruhu min al-ghadabi wajhi biyu idan kirjinsa zuciyarsa ya tafasa saboda fushi mai fushi idan zuciyarsa ya tafasa saboda fushi da wannan aka shabbaha wuta wazzafiran sautin shadidan za su na jin murya mai tsanani au sama'a taghayyubi au ko kuma irin jin za su ji irin jin mai fushi wa ru'uyatihi da kuma irin irin ganinsa da irin ganinsa wa ilmihi da kuma irin saninsa a nan ya ba da wajihi guda biyu ne ko ka fassara shi a tashbihi ko ka fassara shi da nau'i wai za ulku minha idan aka jefo su minha makanan dayyikan bi tashdidi wa tafsiri wannan kira ta gabata ibnu kafir ne a waɗannan wurare guda biyu can da nan yake karantawa daikan makanan daikan makanan daikan da kuma makanan daikan wannan daikan kira'a ta jamhur kenan ana cewa daikan ana cewa daikan ana cewa diq ana cewa da'iq a lugogi ne daban-daban da ma'anoni daban-daban ka ce daiq ka ce daik ka ce dik ka ce da'ik daga cikin wutan idan aka jefo su wani gu mai matsi bi an yi bayyaka alaihim a kuntata musu a matse su wa min ha halin min makanan min haɗin hal ne na makanan li'annahu fil asli fil asli sifatun lahu saboda asali sifarsa ne a kayi da ta malaman irabi duk abin da yake sifa ne a asali in ka gabatar da shi ya zo farko to za a mayar da shi ha ma'ana inda cewa aka yi wai za ulku makanan minha to min haɗin zai kasance sifa na makanan amma tun da an ce min ha makanan to min haɗin jaru majrurun ne muta'alliqun bi mazufin hal ne mukarramina mukarramina aka jefo su suna daure musfadina suna daure kad qurinat an harhada su ay jumi'at aydihim ila anaqihim fi dakhilaki asarkuna an hada hannayensu da wuyansu an daure a lokacin da aka jefo su ɗin kenan wata shididu littaksiri da aka ce mukarramina ba ce mukurimina ba to saboda yawan yawan yi musu hakan ne yawan yi musu hakan ne da'au wannan jawabi ne na izadin idan aka jefo su wani gu mai matsi a cikin wuta yayin da suke ɗaure a harhaɗe an haɗe hannayensu da wuyansu an ɗaure a lokacin da'au sai su kira hunalika a can a can wannan wajen mai matsin sai su kira suburan hadakan hadaka wa yuqalu lahum la tad'u al-yawma suburan wahidan a yau din nan kada ku yi kira kiran halaka so ɗaya ko ɗaya wad'u suburan kasiran ku kira ku kira halaka so da yawa ka azabin kamar yadda ake azabtar da ku nau'o'in azaba da yawa daban-daban Kul ka gaya musu azalika almadhkuru min alwa'idi wa sifati nari khairun shin wannan abin da aka ambata na wa'idin wuta da sifan wuta din nan shi yake alkhairi am jannatul khuldi ko kuma aljanna ta dawwama allati wa'ida almuttaquna wacce ita kuma aka yi wa masu takawa alkawari ko ita ce tafi kanat lahum fi ilmihi ta'ala wannan aljanna ta kasance musu ne a cikin ilimin sa madaukaki tun fil azal jaza'an sawaban sakamako na lada wa masiran marji'an da makoma lahum fiha ma yasha'una khalidina a cikin suna da abin da suka so khalidina halul lazima hali ne wanda yake lazimi wanda baya rabuwa da sahibinsa ma'ana an kaddara musu dawwama dindindin kana wa'aduhum ma zukira wannan wa'adin da aka musu na abin da aka ambata ala rabbika akan ubangijinka wa'adan mas'ulan wa'adi ne alkawari ne yas'aluhu man wa'ida jihi wanda aka yi shi alkawarin zai roƙi Allah ya ce ina abin da ka mana alkawari shi ne kamar yadda ya zo a cikin wannan aya rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika shi ne ma'anan wa'adan mas'ulan din kenan yayi yayi istidradi ne ba zata ya bar maudu'i yan wuta sai ya shiga maudu'in aljanna yace qul azalika khairun am jannatul khuldi tukunan sai ya ci gaba da bayani kanat lahum jaza'an wa masira lahum fiha ma yasha'una aw tas'aluhu lahum almala'ika yace ko kuma an ce wa'adan mas'ulan ne mala'iku ne suke roƙawa su mumunai din Allah ya tabbatar da ko ya ba su abin da ya musu alkawari shine yadda ya zo a wata aya rabbana wa adkhilhum wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum daga kaulin mala'iku wa yawma nahshuruhum bin nuni anan hafne da ibnu kafir suka karanta da ya wa yawma yahshuruhum jamhur suka karanta da nunun a sauran wuraren kuma hafne shi kadai wa yawma yahshuruhum wa yau mai yashiruhun ranar da zai tashe su zai tara su ko wa yau mai yashiruhun ranar da za mu tashe su wa ma ya abudu na min dunin layi kira ibn kafir da hafsin to ya zo daidai da wannan ne wa yau mai yashiruhun wa ma ya abuduna wa ma ya abuduna wa ma ya abuduna min dunin layi da abin da suke bautawa koma bayan Allah kenan damirul ghaiba aka hada da damirul ghaiba ay ghayrahu min al malaikati wa isa wa uzair wal jin za mu tashi kuma abinda suke bautawa mala'iku annabi isa uzairu da aljanu fa yaqulu ta'ala haka wancan wanda ya karanta wadanda suka karanta wa yau mai yashuhum su suka karanta fa yaqulu ranar da zai tashe su kuma ya ce wanda suka karanta wa yau manashiruhum jumhur su kuma sun karanta fanakuru da nunu za mu ce shine bitatiya bitahatiya ko bitataniya wan nuni lil ma'budina yanan lil ma'budin nun din lil ma'budin fa naqulu za mu gayawa ko fa yaqulu zai gayawa wa'anda aka bautawa isbatan lil hujjati ala al-abidina saboda tabbatar da hujja akan waɗanda suka bauta musu a antum bi taqiqi al-hamzatayn a antum wa ibdal as-saniyati alifan shine antum kenan wa tafhiliha shine antum antum wa idkhal al-alif bayna al-musahhalati wal-ukhra wa tarkihi da shigar da alif tsakanin wacce aka sahala da ɗaya hamza ɗin da kuma barin shigarwar shi ne ka ce a hantum ko ka ce a hantum shi ne adlaltum ibadi ku ne kuka ɓadda bayi na ha'ula'i wa'annan bayin nawa ku kuka ɓadda su auqa'tumuhum fi dalalati bi amrikum iyahum bi ibadatikum kuka afkar da su cikin bata da umarnin da kuka ba su na su bauta muku am hum dallu sabil ko kuma su ne da kansu suka bata daga hanya tsarikar haƙƙi bi anfusihim da kansu suka bata qalu suka ce subhanaka tanzihan laka amma la yaliqu bika tsarkakanka daga abin da bai dace da kai ma kana yambagi yastaqimu lana bai kamata ya daidaita a gare mu an nattaki da min dunika ai ghairika min auliya maf'ulu awwal maf'ulu ne na farko wa min za'ida li ta'kidi min za'ida ne li ta'kidi ma kana yanbaghi lana an nattakhidha an nattakhidha min dunika awliya ne asalin sa an nattakhidha min dunika min awliya haka sai aka yi ziyadin min din لتأكيد النفي سبودا تأكيد من النفي دن وما قبله ثاني abin da ya zo gabaninsa shine min duni kaɗan shine maf'uli na farko an nattaki za auliya a min duni kashi mu riƙe masoya ababen bauta waninka fa kaifa na amuru bi ibadatina ta yaya kuwa za mu umarce su da su bauta mana walakin matta'atahum sai dai kawai kai ne dai ka jiyar da su jin daɗi wa aba'ahum da iyayensu ka jiyar da iyayensu ma daɗi min min qablihim gabannin su bi ifalatil umri da tsawaita musu da rayuwa wa sa'ati rizki da yalwace musu da arziki hatta nasu zikira tsawaita musu rayuwan da yalwace musu da zikirin yasa suka mance da wa'azi tarakul mau'izata suka bar wa'azi wal imana suka bar imani bil qur'ani da qur'ani wa kanu suka kasance da kansu kauman buran halka mutane halakaku jam'i ne na ba'ir in ka ce ba'ir halakace daga bara ya buru kamar yadda zaka ce qa'il jam'insa kuma bur kamar yadda zaka ce ga'ir daga gara ya buru jam'insa gauran kamar yadda ya zo faƙad kazzabukum to gashi sun ƙaryata ku ai kazzaban ma'abudun al'abidina wayanda aka bautawa sun ƙaryata waɗanda suka bauta musu sun ce ƙarya suke ba su ce su bauta musu ba bima ta kununa hakika sun karyata ku da abin da kuke fada a bilfaukaniya annahum aliha shine abin da kuke cewa ku su ababen bauta ne a nan da ya ce bilbaukaniya din ba yana nufin bima ta kuluna din akwai wata kira'a daban bita hataniya ba ne ma'ana wannan bima ta kuluna wannan babu saɓani saboda ba zai yiwu a samu saɓanin ba saboda kace fakar kazzabukum bima ya kuluna ba ba ma'anan ba ma'ana fakar kazzabukum bima ta kuluna abinda kuke faɗa ɗin sun ƙaryata ku fama yastati'una wannan shine aka samu qira'a guda biyu fama yastati'una bitataniya fama yastati'una wannan riwaya ce ta hafsi kadai hafsi shi ya karanta fama yastati'una bitataniya wal fawqaniya jumhur suka karanta fama tastati'una ai lahum wala antum in ka karanta fama yastati'una sarfan su ababen bautan gumakan ba za su iya kawar muku da azaba ba in ka ce fama tastabi'una ku ba za ku iya kawar wa kanku azaba ba shine kira'o'i guda biyu riwaya ce ta habda jamhur da shuba suka karanta fama tastabi'una sarfan daf'an lil azabi ankum ba za su iya ba ba za ku iya kawar da azaba a gare ku ba wala nasran man allakum minhu ko ku hana ko ku hana ko su hana wa man yazlim bi shirkin minkum duk wanda ya zalunci kansa da yi wa Allah abokin tarayya daga cikin ku muzikuhu azaban kabiran za mu dandana mishi da azaba mai girma shadidan fil akhirah mai tsanani a lahira وما أرسلنا قبلك من المرسلين باب وني باب وسمن زني دمك أيكو جبننك إلا إنهم لا يأكلون طعاما فأشيسو سنة أبنتي ويمشون في الأسواق سنة تفيا أكاسوني كركد عمود أبن دفك جاي عمك فأنت مثلهم في ذلك كيما ذاك كسن شيء سنيه za ka ci abinci sannan kuma za ka tafi za ka na tafiya kasuwa wakila lahum mislu ma kila laka su ma abin nan da aka gaya maka nan an gaya musu saboda ka karka damu waj'alna ba'dakum li ba'din fitna mun sanya shashin ku a wasu shashin ku fitina ma'ana muna jarraban wasunku da wasu daga cikinku baliyatan wa uktuliyal ghaniyu bil fakiri an jarra an jarrabi mawadaci da talaka wasahihu bil maridi an jarrabi mai lafiya da marar lafiya washarifu bil wadi'i ana jarraban mai daraja da marar daraja yaqulu sani fi kullin a ko na biyun a kowanne yana cewa mali la akunu kal awwal fi kulli misali talaka zai ce dan ne ban zamo mai kudi ba mara lafiya zai ce me yasa ne ba bani lafiya ba mara daraja zai ce me yasa ba a yi mai daraja kamar wane ba sai Allah yake jarraba wasu da wasu a tasbiruna alama tasma'una mimman tulitun bihim za ku iya yin haƙuri a kan abin da kuke ji daga gun waɗanda aka jarraba ku da su istifhamun bi ma'anar amri yana nufin ai isbiru ku yi haƙuri wa kana rabbuka basiran biman yasbiru wa biman yajza Allah yana duba yana ganin wanda yake haƙuri da wanda yake razana baya iya haƙuri سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك